kuɗi baya biyan bukata kenan musamman hakki na aure sannan sai ta ga yana sa hotunan uwar gidansa da 'ya'yan shi akan status da waye ta ce don ya bakanta mata ta ce a iya fahimtar ta to na farko da uwa shawarar kamar da muka saba baku duk lokacin da mace ta ga mijinta ya ƙaurace mata to kar ta fara jin haushinsa a matakin farko ta tuhumci kanta me take yi wanda ya kai ga mijinta zai ƙaurace mata idan ta yi wani laifi ne ta nemi sulhunsa ta nemi daidaitawa da shi ta nemi zaman lafiya da shi wannan shine matakin farko kuma ni na tabbatar akwai wani dalilin da ya sa mijin naki ya miki haka yake kin zuwa wajenki kuma yake miki wannan mu'amalar to ki fara neman sulhu da fahimtar me ma laifinki ki nemi ya miki afuwa ya ci gaba da baki hakinki ba wai cewa abinda mijin yayi yayi daidai ba ba ma goyon bayansa kuma ba daidai ba kuma kuskure yayi abu na biyu karki ce da zarar miji ya sa hoton ‘ya'yansa ko matarsa a status wato wai don ya wulakanta ki ne ko don ya bakanta miki rai karki faɗa haka wataƙila bai ma yi tunanin ki ba kawai dai ya sa ke kuma me yasa bai sa naki ba saboda yana fushi da ke wataƙila ke ma da kun daidaita baya fushin da ke da zai rinka sa naki ɗin zai rinka sa naki ɗin to shawara ta tunda dai ana zaman auren kuma bai sake ki ba a yi ƙoƙari a nemi ya yi bayanin me aka yi masa kuma ina baki shawaran ki ba shi haƙuri ko da ke ce mai gaskiya ki ba shi haƙuri a da a ci gaba da mu'amala muna sauraron ki a zama na gaba ki gaya mana kin yi wannan abun ko baki ba ki ba shi haƙuri tun yanzu duk da na san shi namiji gwamnati ne a gidansa wani ma zai ɗauki lokaci mai tsawo ma ko kula ki ma baya yi tukunna to amma dai a yi haƙuri rayuwar auren ne dole sai an yi haƙuri wallahu ta'ala alam muna jiran mu ji me za ta yi na efforts na ƙoƙari idan kuma ya daɗa fanɗarewa bai yi ba to sai mu daɗa ba da wata shawara da haka har mu daidaita insha Allah.
To amma ya ina hukuncin shi saka hotunan matarka a TikTok da sauransu.
To wannan wannan maganar mutum ya sa hoton matarsa a TikTok wannan ai da mun bai halatta ba. Haram ne ai ba wai sai shi kaɗai ba. tunda ita matar aure ce aka yi a rufe ta wayi ce aka yi a lullube ta haka kuma duk namijin da yake barin matarsa tana saka hotunan ta a kafafen sadarwa dinnan da yaɗa labarai na zamani to ya nuna an fi karfinsa a gidansa kuma ba abin shari'a a gidan shi da haka kuskure ne ba wai dan matarsa ke uwar gidanki da ba kwa zaman lafiya ko ta waye ne ma yawwa ko ta waye ne ma bai halatta ba saboda ai ganin ta za a yi to ita kuma so ake a ɓoye ta mace ɓoye ta ake a rufe ta ba a so ma a ganta sai da larura to wanda ko yayi exposing ɗinta ya sa ta a tiktok ya sa ta a waye waye har ya ce a zo a ganta ne qur'ani ya ce su rufe jikinsu su lulluɓe kansu kai kuma ka ce ga sunan kana tallata su Allah ya sauƙi Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ta kasance tana al'ada kwana goma sha biyar so bayan ta yi wannan kwana goma sha biyar ɗin in ta fara sallah kuma kwana goma take yi sai al'adan nan ta sake dawowa so wai shine take tambaya idan al'adan nan ta dawo za ta iya ci gaba da sallah ya zama ta cika tana sallah kwana sha biyar kenan sannan ta dawo tana al'ada daman aksarul haid da malamai suka yi bayani Allah musu rahama mafi tsawon kwanakin haila Uh, shi ne kwana sha biyar da abin da ya wuce wannan ya zama damu fasad mun yi bayani wannan a karatunmu na zadul mustaqni inda mata sun bibiya za su iya tarawa da duk jinin da ya zo miki sama da kwana sha biyar ki ɗauke shi jinin rashin lafiya ne kawai baya hana sallah baya hana komai don haka ki bibici jininki uh, ki gane asalinsa kwana nawa ke galibin mata galibin mata kwana bakwai takwas ko shida bakwai galibin mata to sai ki duba da kafin ciwon ya same ki ko larurar ta same ki wannan shida bakwai din kike yi to duk abin da ya karu akai to ya zama damu fasad ne jini ne na rashin lafiya jini ne wanda bai da kyau kawai abin da zaki ki ci gaba da sallaki ki ci gaba da azumin ki ci gaba da komai naki ki takaitu a iya kwanakin da kika san su ne na jinin al'ada sannan za ki aiki da tamyiz bambancewa ki rinka kula da kalan jinin shi dai jinin haila malamai sun faɗa yana da ƙarni sannan kuma yana da kauri sannan kuma yana zuwa da tunkuɗar juna sannan ya fi rinjaye akan baki-baki ya fi rinjaye akan baki-baki kuma galiban yana zuwa a ƙarshen wata ko farkon wata ko tsakiyar wata mata dai su suka fi sanin yaushe yake zuwa musu wallahu ta'ala alam to ma'ana kenan idan ta yi sha biyar ɗin sallar dai ta kwana goma za ta yi ita ba sai ta cika ba ai ba zai yi tana jini tana sallah ba ita abin da take tunani wai so ta haɗe kwanakin ya zama talatin ai ba lallai ba ne ko eh abin da nake nufi kawai za ta yi zaman jinan jiran jinin in har ya kai mata kwana sha biyar wanda ba lallai ba ne ya kai kwana sha biyar ɗin ita ma goma take yi sai Yawwa, jinin ya dawo to ita yawwa shine take to nuna.
to in dai iya goma take yi da Yawwa, to kawai ta tsaya akan gomanta yawwa, ka gane ta Eh, tsaya akan in dai gomanta goma- kar ta yi sallah yawwa.
sauran kwanakin ta ci gaba da sallarta Yawwa.
shine abin da nake nufi eh To Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa eh, mai gidanta ya yi soyayya da wata, to ita ma dai ta yi soyayya da wani auren su bai yiwu ba, sai ta auri mijinta. To da ta auri mijinta sai ya koma yana soyayya da waccan wacce bai aura ɗin ba. To abin yana damunta, ta masa magana ta masa magana dai bai ji ba shine take neman malam ya bata shawara.
To, wallahi iyayena mata a wannan wata masifa ce da ake ciki da mazan aure suke ta soyayya da wasu mata a waje ba auren su za su yi ba. Ba na jin akwai wata fatawa da tambayoyi da za mu ba da dama a rubuto mana face sai mata sun rubuto mana sama da goma da za ki ji cewa mace mijinta yana soyayya da wata mata a waje. Da wacce ine ma bai aka kada shi da wacce ma bai neman ba ita ta neme shi wannan wata annoba ce wata masifa ne Allah ya shiryar da maza sai kaɗan daga cikin waɗanda Allah ya zaɓa Allah ya ware su amma tabbas maza suna wannan chatin suna soyayya da mata na haram wanda Allah bai halatta musu ba shawara ta gare ki ki haƙuri duk mutuwar da ta zo gari ta addabi mutane mutuwar kaka kenan to ba ke kaɗai ta shafa ba ta shafi mutane da yawa ki lallaba shi a hankali ta hanyar yi masa nasiha ta hanyar nuna masa damuwarki da rashin yardarki ta hanyar wani lokacin haɗa shi da malamansa ko iyayensa ta hanyar wani lokacin in an samu nutsuwa shi ma ai wataƙila akwai wata buƙatar tasa da zai buƙata sai a nuna masa lalle a'a saboda yana aikata kaza na aikata ya kamata ya ƙoƙari ya gyara mun riga mun sani da yawa daga cikin mata akwai wanda Allah ya hore musu suna iya gyara mazajensu ta hanyoyi daban-daban daban da suka sani su yi musu seti kar ki kashe aurenki saboda mijinki yana wannan chatin ɗin da mata sai dai in abin ya lalace ya kai ga zinace-zinace ya kai ga shiga hakkinki to wannan shi ma kar ki kashe auren sai kin bugo kin nemi shawara sai kin nemi taimakon malamai da tambihinsu da faɗakarwarsu amma ina so in shaida miki wannan matsalar hira da mata a waya chatin da mata a waya waɗanda ba, ba mutum ba matarsa ba da yawa daga cikin mazaje suna yi Allah ya shirya da su Allah ya gane da su kuma haram ne haram ne bai halatta ba mutum ya rinka hira ta soyayya hira ta nuna ƙauna da canjin kalmomi na sha'awa a tsakanin mace da namiji haramun ne wannan in mijinki yana yi ki gaya masa haram yake aikatawa kuma ya ji tsoron Allah kuma idan fa bai daina ba sai an yi da yarsa yar kunnan da kuke ta tarbiyyantanta sai wani ya zo da yayi da ita ko kuna kabari ko kuna raye Allah shiryar da mu Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba daga Nijar ne ga ce kamar su zabarmawa ne ya ce a ya faɗi sunan garin dai amma ban rike ba ya ce wai don Allah a yi nasiha akwai wanda suke ba da fatawar wai mutum mai ƙarfin sha'awa zai iya auren mace sama da hudu wai sai ya aure biyar ko shida kuma ya ce sai a ce sadaka ake cewa to amma kuma ba ana zuwa a daura aure a ba da kuɗi a yi- a yi taron addu'a shine ya ce a ja hankalinsu don Allah kan wannan abu da suke to wannan Allah ya sauke dai mutanen Nijar yan uwanmu Allah ya jefa muku wannan masifa kun fada cikin ta to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ba zamar mai ba ko ba zamar mai ko ba adare ko ba haushe ko ba fulatani ko ba ture ko ko dan waye ko ma wane ne shi haramun ne auren mace sama da guda hudu babu wata kofa ba wata dama da mutum zai je hada mata sama da hudu a gidan shi kuma Allah da ikonsa malamai sun yi bayani akan hikimar aure mata hudun nan duk iya karfin sha'awar dan adam to ba zai wuce wannan mata hudun ba duk masifarsa duk jarabarsa kaga su matan sun samu sauki ko Allah ya jarabe su da miji mai jaraba irin wannan to alƙalli dai wata ran ya dan bar gidan ki huta haka shi ma dai duk sha'awarsa da kewayensa kwana hudu kwana bibbiyu bibbiyu bibbiyu ya samu biyan bukatarsa don haka ‘yan uwana musulmi mutanen Nijar, duk malamin da ya baku wannan fatawa cewa ya halatta wai mutum ya auri mace bakwai, ko mace takwas, ko goma, ko biyar, ko shida, saboda wai yana da ƙarfin sha'awa, kuma har a zo a haɗu a gaban liman ko a masallaci wai ai taro ai addu'a, wallahi wannan fasadi ne, wannan barna ne, wannan saban Allah ne, kuma duk limamin da ya je ɗaura wannan aure. sai ya tsaya gaban Allah ya yi bayani a ina ya samo dalili ya samo hujja da zai zo ya haram ya halatta abin da Allah ya haramta don haka haramun ne wannan bai halatta ba kuma duk malaman da za a iya tambaya sai a je a tambaya lalle waɗannan mutane sun zo da baƙon abu kuma sun zo da son zuciya kuma ya kamata malamai su dage da wa'azi da faɗakarwa a wannan ƙasa tamu mai albarka ƙasar Nijar a tsoratar da masu aikata wannan zina suke yi a gaya musu duk wanda ya je aka aura masa mata ta bakwai ta takwas wallahi zina yake kwanciyar zina ne nikahu fasad ne wallahi auren barna ne auren fasadi ne Allah shiryar da su Allah ganar da su Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ta kasance tana soyayya da wani soja har an fara ma maganar aure an tura a yi bincike a kansa an yi bincike a kansa to ita kuma sai ya yi aka rashin sa'a ya tambayi wata ƙawarta ya halayenta suke kawai ƙawar buɗe bakinta sai ta ce ai yarinyar ai lesbian ce so ma'ana tana neman mata ita yarinyar eh yar maɗigo ce to shikenan tun daga nan shi kuma wannan soja ya ɗauke mata wuta ya daina kula ta yanzu tana cikin wani hali na ha'ula'i. To amma dai ta ce wallahi bata taɓa yi ba, sai da ta koma wajen ƙawata ta ta tambaye ta ita ma ƙawar sai ta ce wai ai ita ma bata ce mai tana da tabbas ba kawai dai ta taɓa ji ne an faɗa. Yanzu dai tana cikin tashin hankali ya daina kula ta ya daina saurara ta shine ta ce malam ko don Allah zai faɗakar.
To, daman tun da kika shiga neman aure da soyayya da soja kam ai sai dai ki haƙuri. shi soja kaifi ɗaya ne soja ba a soja kaifi ɗaya ne ai ai in soja ya kauce to ya kauce in ya yi gabar ya yi gabar in kaifi ɗaya ne ko musamman masu addini a cikinsu ba sa ɗaukan ƙasƙanci ba sa ɗaukan tsiya ɗaya kenan da haka ki shirya kin ga irin mijin da zaki aura kenan ko da kin aure shi nan gaba ya gane kina da wata ɓarna to in ya juya miki baya fa jikinki zai gaya miki ki san da wannan abu na biyu wannan kawata ki ta zalunce ki ta muna da zato gare ki bata kyauta miki ba abinda zaki sai ki mai da ita kawar ta koma wajen sojan saurayin naki mai neman ki ta karya ta kanta in kin ga dama ta hanyar lalama in kin ga dama kuma ta hanyar hukuma ta hanyar shari'a don ta bata miki suna za ki iya samun lauyan ki gangariya ki dan hada masa yan kudaden ki masha Allah ya je ya kai ta kotu sai ta karyata kanta sai an yi bayani ta ce ita wance wance da ta ce wance yar madugo ne yar neman mata ne ta yi kuskure ta yi karya dan haka ta wanke ta ba ta yin wannan abu ko bata san tana yi ba so sai ki koma wajen sojan ki sai ci gaba da neman ki da aure hanya ta uku a yi kokari a yi wa sojan bayani cewa ba haka ke ba shi kuma ya zai karɓi labari ta hanya guda ɗaya in ja a kun fasi kumbi na bayin fata bayyanu Allah ya ba mu ka'idar karɓar labari in wani ya zo muku da labari Allah ya faɗi mai zuwa ya ba da labarin da ba daidai ba fasiki fatasabbatu a wata ƙira'ar ku bincika ku tabbatar an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kar ku je ku cutar da wasu akan kuskure akan jahilci ku zo kuna nadama dan tabbas wannan sojan in dai ya barki ka kubuce masa duk da dai ban san ki ba ban san halin ki ba ina ganin dai yayi asara ba karamar asara ba duk matar da bata yi wannan abun ba har ta iya turowa a fada a duniya a ne a bata shawara a yi mata addu'a an cutar da ita to kaga bata yi kenan gaskiya kuma mata ku ji tsoron Allah yan bakin ciki mata yan bakin ciki masu sharri Allah ya jarabe ki da kawa tana miki bakin ciki wataƙila bata da saurayin ne tana ganin Allah ya hore miki bari ta lalata ki shi yasa kuma duk wacce take kawance da wacce take tana da bakin ciki to ki nesa da ita mu daga hannu injiniya mu mata addu'a Allah ya dawo mata da sojanta Allah ubangiji ya sa mijinta ne Allah kuma ya wannan bata mata suna da aka aka ce yar maɗigo ce to maɗigo mugun abu ne Allah ubangiji ya wanke ta Allah kuma ya sa wannan soja ya zama mijinta tunda soja take so Allah ya hada su da alheri sojoji kuma da Allah ku rinka sauƙaƙawa mata suna kuka da lamarin ku gaskiya kuna da tsanani wani lokacin Allah ya sawaye ya kake dariya ba haka bane gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai bayan ta gama period ta gama al'ada kenan wai kuma sai ta samu fitar maniyi shine take tambaya za ta iya haɗa wanka ɗaya da niyya biyu za ta iya yi duk wanda wanka biyu ya kama shi ai wankan guda ɗaya ne sai ta yi niyya biyu ta haɗa kamar yadda malaman fiqh suka faɗa ya halatta wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita ma mace ce wai a cikin Ramadan sai ta yi al'ada tana cikin al'ada wai kuma sai tsautsayi ya ɗauke ta wai ta je ta yi istimna'i a cikin Ramadan ɗin amma dai a lokacin tana al'ada shine take tambaya wai mai hukuncinta tana da laifin istimna'i don shi istimna'i ai ko ana azumi ko ba azumi dai haram ne mutum ya yi shi shine sabulu suke cewa a wata ƙasar mutum ya amfani da gabansa ya fitar da mani kin aikata laifi kin aikata haramun in kin tashi sai ki wanka guda ɗaya kenan da niyya guda biyu wallahu alam Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ta yi wa Allah alkawari ba za ta sake aikata wani laifi ba kuma sai ta aikata ta ce abin yana damunta in ta yi alkawarin daina sai ta ƙara dawa ta ce don Allah a bata shawara ko addu'a to ki daina yi mana tunda dai kina yin alkawari kina karyawa kar ki zama mai karya alkawari a wajen Allah yawwa ki daina yin alkawari kina karyawa dan wannan raunin imani ne kuma Allah fa ba zai kyale ki ba duk wanda zai rinka yin alkawari yana karyawa Allah fa ba zai kyale shi ba Allah shirar da ke Allah ganar da ki
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa ya kasance a ƙasar waje yake yana aiki a wani kamfani to amma kamfanin suna siyan kaya ne da yawa sai su dinga siyarwa da supermarket saka na ƙasar wajen to shi ne shi shi yake lodin kayan in an zo da manyan motoci sai yake loda su irin manyan motocin da na ɗiban kaya to amma a cikin kayan da yake lodawa ya ce akwai giya a ciki tunda su ƙasar waje ne shi ne yake tambaya halaccin wannan aiki to asali dai ah, wannan sana'a taka halal ne ta dako sana'ar dako sabai ma sun yi dako ali bin abi talib ya yi dako sauran sabai ma akwai wanda ana ruwaitowa sun yi dako wasu ma dakon suke don su samu kuɗin zakka su biya to amma dako ɗaukan kaya ana ɗaukan kayan da Allah ya halatta ne a ɗauka kayan da Allah ya halatta maka ka ɗauka haramun ne dakon giya haramun ne rubutu a gidan giya sakatare a gidan giya a tallan giya dakon giya duk haramun ne tsinuwan ce ma a kai don haka haram ne ka ɗauki giya ka ɗora a mota a kai wani gari shawara ta idan ka zo aikinka duk kayan da ka san da giya a ciki kar ka ɗauke shi ka san uzurin da za ka ba su ka ce a bara ka ɗauka ba ko wani watakila zai iya zuwa ya ɗauka wanda ba musulmi ba ko ka ce masa za ka biya shi in ya zo ya yi shi kaga shi ta jawo shi ya jawo kansa watakila kuma ba musulmi ba ne bai damu ma da wannan dokar ba amma kai kam gaskiya haramun ne ɗaukan giya dakon giya haramun ne da sai da giya haramun ne da sakatare o giya tallan giya duk haramun ne da haka ya kamata ka kiyaye haka aiki ma a kamfanin giya shi ma haramun ne cin kuɗin giya haramun ne Allah kiyaye mu Allah ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba shi ma dai daga ƙasar wajen ne ya ce akwai wani abu wai da ake kira life insurance so mutum zai biya kuɗi zai dinga biyan kuɗi ne in abu ya same shi ina ga za a yi ɗauka a ciki ko dai in ya mutu za a ɗauki kuɗin a bawa magadansa ne dai haka dai bayanin dai shine malamai Kusan ko- malamai Allah ya musu rahama sun ba da fatawa akan haramcin irin wannan inshora din life insurance kamar yadda akwai fatawa aljannatu da'ima akwai fatawa su bin ba su Sheikh Usaimin rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'a haramun ne irin wannan inshora din akwai inshora ta kayayyaki inshora ta gidaje inshora ta motoci wannan kuma akwai sabanin malamai da bayani duk ranar da ake tambaya ko gaba ta zo kai zamu bayani insha Allah wacce ce ta halatta wacce ce bata halatta ba amma life insurance bata halatta ba
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce suna tare da mijinta ta ce wai shekara biyar da rabi wallahi ba saduwa aure ba soyayya ba tausayi ta ce yanzu haƙurinta ya ƙare za ta iya shiga halaka shi ne take neman malam ya ba ta shawara To, mun sha faɗa irin wannan duk lokacin da mace ta faɗi irin wannan mukan duba abubuwa da yawa a wajen fatawar. Na farko dai shekarar ta nawa da mijin, ‘ya'yanta nawa da mijin. Na biyu yau idan auren ya mutu ina lata, tana da wurin zama tana da iyayen da za su kula da ita. Na uku ta san hannun wadda za ta faɗa in ta zo ta sake aure. To duka waɗannan abubuwa abin dubawa ne. Um, abu na gaba shine duk lokacin da miji ya ƙaurace wa matarsa irin wannan shekaru to dole a samu ɗaya daga cikin wannan abubuwa ko dai bai da lafiya mijinki ya mutu yana tsaye ba a sani ba ciwuka da abubuwan ciye-ciye na zamani da shan zaƙi da su magi da waye duk sun kashe shi ga baki ɗaya to bai sani ba da maiƙo mijinki ya mutu yana tsaye to wannan ya rage gare ki in zaki iya haƙuri da namiji a wannan shekarun naki to sai ki haƙura Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato baki juriya da dangana idan ku ba za ki haƙuri ba to ya halatta ki nemi izinin ya sake ki ki nemi izinin ya sallame ki ki nemi izinin ya baki dama idan kin auna kin ga cewa ba za ki iya jurewa ba kar ki je ki zina da ki je ki zina ko ki je kina neman wasu maza ta hanya haramtacciya to wanda ki nemi auren ya mutu sannan kuma a sai a kula ko kuma matsalar daga gare ki ce ko ke ne kazama ya kaurace miki ko dan zaki gyara to sai ki gyara ko kuma kina da wani ciwo a jikinki ko kin sani ko baki sani ba zai iya yiwa abu na gaba zai iya yiwa mijin nan naki sammu aka masa ko sihiri kishiyoyi mata marasa tsoron Allah suna yin sammu suna yin sihiri su raba mace da mijinta a shimfiɗa to kar ki zalunci mai gidanki ki tsaya ki bincika ki tabbatar bayi da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a in haka kurin ne ya ƙi ya zo ya biya miki buƙatar ki ta aure saboda ya gaji da ke to sai ki nemi ya sauwaƙa miki in kin tabbatar bayan ya sauwaƙa miki za ki iya samun wata rayuwa ingantacciya sama da wannan sai kun yi ta haƙuri mazajen ne Allah zai sauwaƙi malam na sha faɗa da zuma wani ya kira ni muna magana da shi nake ce mai da yawa fa mazaje a mace suke da yawa mazaje ina gaya maka wannan da yawa mazaje a mace suke mata haƙuri suke wallahi saboda suna da kunya ne ba sa iya fitowa su fada amma inda za ka jera mata ɗari billahi azimu in ba sa kai ba sai ka sai ka irga wajen saba'in ko tamanin a cikin su ba kowa ba ce mijinta yake iya gamsar da ita saboda me sun riga sun mutu a shimfiɗa ba lafiya mutane ba su da lafiya wani ma bai san bai da lafiyan ba ana samun larurori na gaya maka matsaloli da suke kashe maza mutum yana tafiya a tsaye amma a mace yake to kaga wannan ana shiga hakkin matan nan ba karami ba ba a kula da lafiya ba a kula da hakki ba a kula da kaza ko mutum ma a mace yake bai da lafiyar kuma ya je ya ƙara aure na san wataƙila a cikin fatoyin nan sai an zo an yi tambaya a yau irin wannan mazajen da mutumin da yake bayi da lafiya ya zo ya ƙara aure ko ɗazu kafin magariba wata kira ni tana kuka ta ce mijina na tabbatar bai da lafiya kuma ni ya kaurace mu shekaru aru ta ce amma abin mamaki malam gashi ya kai kudin aure sati mai zuwa za a yi mai aure ta ce yanzu in ya in buge shi ne a'a in ra- na rasa inda zan sa kaina kashe auren zan yi kome ta ce wallahi ya guje mata ya ce mata ba lafiya amma goganka ya je ya nemo aure malam ana rashin kirki a ƙasar nan sai dai addu'a Allah shiryar kawai Allah gyara Allah ya sa- Allahu alam.
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba wai ta ce shin ya halatta mace ta yi amfani da wata hanyar ba shirka ba domin ta mallaki miji ko saurayi shine har ta bada misali ta ce wai kamar a karanta yawa dudu tare da sunan mijin To na farko dai ka ce ba shirka ba ai akwai abin da yake bid'a ne ba shirka ba ne akwai haram ba shirka ba ne akwai abin da haram ne bai kai matsayin shirka ba duk haramun ne bai halatta ba sannan duk wata addu'a da zaki da zaki mallaki miji sai in malamai ne suka gaya miki hatta karanta waɗannan kalmomin ba su da wani tushe ba su da wani asali wasu ne kawai suke kirkira su ce ki je ki ta idan ki mallaki mijinki kuma mata mun sha gaya muku a karatu ku daina yaudara kanku na ɓata kanku lokaci hanyoyin mallakan miji kamar haka ne na farko ki ki kokari ki samu karbuwa a wajen Allah dan Allah shi ke juyar da zukatan ainihin wato mutane zuwa wasu wa Allah fa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an da zaka ciyar da abin da ke cikin ƙasa baki daya wallahi baka isa ka juyo da zuciyar wani zuwa ga wani ba to ki nemi yardar Allah ke a karan kanki ki bi Allah Allah ya yarda da ke ki ta kwatantawa kina rage zunubi abu na ɗaya kenan na biyu ki zama mai ladabi da biyayya hanya mallakan miji kenan duk matar da take da ladabi da biyayya insha Allah bi idnillahi ta'ala Allah zai buɗa mata in dai ba jarabawa da ibtila'i ba za ta mallaki mijinta abu na uku tsafta duk macen da take da kula da jikinta da tsafta to wannan za ta mallaki mijinta macen da ta iya abinci tana iya mallakan miji macen da ta rike uwar miji da uban miji tana iya mallakan miji macen da take kula da dukiyar miji tana mallakar miji macen da ba ta da kwaɗayi tana mallakar miji macen da ba ta da tsiwa tana mallakar miji macen da take da tausayin mai gidanta tana da mallakar miji waɗannan duk hanyoyi ne na shari'a da aka halatta miki da kyautatawa miji ana mallake miji kyautatawa faɗa masa abubuwan alheri wallahi idan namiji ya samu mace mai kula da shi ya kyautata masa wallahi sai ka ga wato subhanallah yadda ka san jariri ne a hannun uwarsa dan haka kar ki je ki shiga wani abu wai na mallakan miji duk wani abin da suke raba muku na mallakan miji in dai ba dokar shari'a ba ne in dai ba wani abu ne na aiki da zaki yi ba to wallahi kake je ki shiga kuma wannan ya wadudu da kika faɗa ba Allah ne ya ce a faɗa ba ba annabi ne ya ce a faɗa ba wasu ne kawai suka je suka gaya miki kuma ba lalle ya miki aiki ba Allah ganar da mu Allah samu dace Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa malam dan Allah a taimaka min da addu'a ta ce ita budurwa ce shekarar ta 21 ta ce amma a halin yanzu nan ko saurayi ɗaya ba ta da shi kuma duk ƙawayenta duk suna ta aure ita ta ce a dangin su kamar ita kaɗai ce ta yi raguwa ta ce dan Allah wace addu'a za ta dinga yi ta ce ta gode.
to wannan dai irin wannan tambayoyi gaskiya kalubale ne ga yaran mu yan mata masu rawar kai yaran mu yan mata masu rawar kai yaran mu yan mata waɗanda suke da shegen zaɓi da da waye-waye da sauransu magana ta Allah tsakani da Allah ya kamata a ji tsoron Allah kuma ku rinka wato mai hankali shine man wu'iza bi ghairihi wanda aka yi masa wa'azi da wani shi yanzu kun ga ga yar uwarku nan shekara ashirin kawai ta ce a taimaka mata da addu'a aure ya gagara kaga wannan ta yi wa kanta gidar dogo tun yanzu tana neman wa zai mata aure kuma gaskiya ne wannan shekarun daidai mu dai a ƙasar Hausa a nan ne in dai ba yarinya karatu take ko tana jami'a ko na ba to irin wannan shekaru dai yarinya tana gida kam dai ya kamata a ce ta yi aure da sauransu yar uwa muna miki addu'a Allah ya baki mijin aure Allah ubangiji ya baki mijin da zaki aure Allah ya baki daciya kuma irin wannan ina bada shawara ku rinka dan jefowa da lambar waya ku a ciki injiniya yana rubuta yana ajiya watakila a cikin masu sauraron karatun wani ya ji cewa addu'a ki ta fada shi kuma ya ji yana son ki akwai wanda shi bai damu da sifa ba ko bai damu da kama ba abin da idame shi wace ce ta Allah wace ce take bibiyan malamai tana jin wa'azi take neman miji na kwarai sai ki ga Allah ya baki miji din insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya aurar da ita Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita ma suna tare da mijinta to aka samu sabani dai ta koma gida sai da ta yi wata ɗaya ta ce babban matsalar wai karatun addini ne baya so ta yi har na zamanin ma duka baya son a fita shi to ita kuma ta kasance tana son karatun addini ta ce baya ba su isasshen abinci ga hantara da sauransu to yanzu da ta dawo gidan shine take fuskantar canji daga gare shi ta ce ba, ba alaka aure baya kula ta in ya fita tun safe sai sha biyun dare yake dawowa ta ce tun kafin azumi ba alaka aure shine take ta ji auren shi ya fita daga ranta kuma in ta koma gida iyayenta ba sa so ya auren ya mutu kawai cewa za su ta yi haƙuri shi ne take neman shawara.
To alamu yana nuna da ‘yar uwa kin faɗa jagwal kam. kin shiga matsala kin shiga damuwa da na so a ce kafin ki koma auren kin rubuto mana tambaya kin nemi shawara ki ce ga miji mai irin hali kaza kaji kaji kaji abin da ya raba mu da shi to yanzu kuma gashi a za a koma cikin wannan aure da sai a baki shawara to yanzu ki riga kin kin koma to ai duk abu na auren baya yi baya daukan nauyi baya ciyarwa babu alaka a shimfiɗa babu duk abubuwan alherin babu su to wannan kam sai dai ki nemi Allah ya raba ki da shi lafiya kuma ya halatta ki nemi ya sauke miki ko ta hanyar lalama ko kuma ta hanyar shari'a sai ki je ki nemi ya sauke miki dan kar ya jefa ki cikin halaka maza ku ji tsoron Allah ku daina yi wa matan ku irin wannan ɗabi'u da ake yin fatawowi kullun kullun sai an faɗa miji ya ƙaro cewa matarsa shekaru ba wai sati ɗaya ko wata ɗaya ba mutum a ce baya ciyarwa an wayi gari yau maza ba sa iya ciyarwa an waye gari yau wasu maza ba sa iya ɗaukan nauyin iyalansu yanzu maza ba za ku ji tsoron Allah ba wannan hakki da kuke shiga mutum ya ƙaurace matar shekaru ba ci ba sha sannan kuma wai ba karatu ma ba karatun addinin ba na bokon gaba ɗaya wannan mijin naki kam sai dai addu'a in dai abin da kika faɗa haka ne baki dace da miji ba kuma ina baki shawara ko dai ya gyara ku ci gaba da zaman aure ko kuma ki maza maza ki nemi takardar ki Allah raba ku lafiya ki samu wanda ya fi shi Allah sauki
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ita ma neman shawara take ta ce suna zaman lafiya da mijinta wai sai ya takure kansa ya ƙara aure to tun da ya ya ƙara auren ya biya wa amaryar shekara ɗaya haya shekara biyu ya gagara ya ɗauko amaryar ya dawo da ita gidansu ya takure ta ta ce a takura suke babu babu sarari to shine wai yanzu a halin da ake ciki zai siyar da gidan da suke ciki wai sai ya siya wa amarya gida ita ma ya sai mata ƙananan gidaje shine take cewa tana cikin damuwa don Allah a bata shawara wato zai rage tsawo kenan Allah ya sawaki to wannan abubuwa dai bara mu daina jin su ba ko muna so ko ba ma so dole za mu ji su kullum sai an faɗa to ta ce ya takura wa kansa ya aure to wallahu alam magana da ta faɗa ɗin haka ne ya takura kansa tunda kaga baya iya kula da ci da sha ya iya biyan kuɗin haya na ɗaya ba mamaki wannan kuɗin hayan ma hajiya baki sani ba ai abokanansa ne suka biya masa ko kuma wani abokinsa ne makiyinki da baya son ki yace shi kuma ya ɗauki nauyin kuɗin haya kin san idan ba kya shiri da abokin miji sai a je a majalisa sai a ce wallahi na ɗauki nauyin in ka isa ka ƙara aure ni zan biya kuɗin hayan shekara shi kuma ya zugu tun da daman ɗan ɗaukan ziga ne ya je ya ƙaro aure lalle wannan miji ya yi ganganci duk mijin da ije ya ƙara aure ya kama gidan haya shekara mai zuwa ya gagara biya baya iya bin kuɗin makaranta baya iya bin kuɗin abinci to ya yi garaji yanzu ke kin ga kuna cikin rufin asirinku da ɗan gidanku na mai gidanki da rufin asirinku hauta hauki me hauta hauki ya je ya miki rikicin aure kuma gidan nan fa in aka sai da shi fa yanzu gida ɗaya bai ishe ku ba sai a sai da gida ɗaya a je a siya muku gida uku ko gida biyu to ko an siya muku gida biyu hajiya ina miki albishir da kuntata za a kai ki ne matsatsen gida a takure kuma ba wanda zai cutu irin ki dan ita amarya kam tunda ba ma wani 'ya'ya bane da ita da haka za ta saka ta sawala an sai mata gida yanzu haka amarya ce za ta ziga shi a haramta miki wannan gidan da ke zaune da shi shi kenan a da ke wani gida zai rage tsawo in ya so ku je ku rage tsawon tare gaba ɗaya wallahi akwai zalunci a cikin wannan akwai cutarwa ba za mu hana shi ba tun da gidansa ne dukiyarsa ne sai abin da ya ga dama zai yi amma dai wajibinsa ne in ya sai da gida ya sama miki yalwataccen wurin zama ko ba ka bane askinuhunna min haisu sakantum min wujidikum wala tudaruhunna Allah ce li tudayyiqu alayhinna kana cutar da mata kana kuntata musu Allah ya haramta wa maza ku kuntata wa matan ku da haka ki gaya mai gidanki matukar zai zo sai da gidanku na rufin asiri je sai kananan gida ya kuntata miki ya faramta wa amarya yayi zalunci kuma kudin ba za su yi albarka ba kuma shawarar karshe inda yanda za a hana shi ya sai da wannan gida to a hana shi ya haƙura da gidansa da yake ciki aure ko ba dole bane ya haƙura wa lissafi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi Allah ya ce wanda ba su da halin aure su haƙura sai Allah ya wadatar da su ke mijinki ba zai haƙuri ba dole sai mutum ya je ya taro rikicin aure Allah sawaƙi mutane su yi ta matsantawa kansu je su yi aure su zo ba sa iya riƙe auren su takurawa kansu su takurawa matan da suke ciki Allah sawaƙi
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ita ma take cewa shekara wai mai hukuncin auren su mijinta shekara biyu sama da shekara biyu baya baya kusantarta ta ce da auren su ma ya mutu so sai ta je ta sake wani auren amma saboda ‘ya'yanta suna nema su tozarta suna cikin wani mawayacin hali sai ta nemi sake a wajen auren da ta yi ta ƙara dawowa wajen shi wannan mijin to shi ne take neman shawara duk da ta dawo ɗin ma kuma abin bai canza ba to da za ki dawo ma ai da ya kamata ki nemi shawara ai yanzu kan ke kika tsunduma kanki da zaman zaman ki da auren ki ka je ka nemi saki a can aka sake ki saboda ‘ya'yanki to yanzu sai ki ta haƙurin zama don ‘ya'yan ki ɗauka ba ki da miji tunda ya ƙaurace miki ba kula da ke daman me ya dawo da ke ba soyayya ba ce ta dawo da ke kula da ‘ya'yanki ne da haka tunda ‘ya'yan nan suna nan suna buƙatar kulawanki kika kashe aurenki na sunna dan ki dawo ki kula da ‘ya'yanki to ai shikenan Allah ya biya miki buƙatar ki kin kaso aurenki sai ki zo ki ci gaba da kula da ‘ya'ya maganar miji kuma baya kula da ke daman ai baki tuntuɓi zai kula da ke ko ba zai kula da ke ba kika kashe wancan auren ba mamaki alhakin wancan auren ne yake binki kin baro gidan da ake kula da ke, kin dawo gidan da aka tozarta ki aka wulakanta ki, Allah kuma ya sa ya baki ma daman kula da yaya. Kin shiga matsala Allah ya yi miki sai ki dage da addu'a kuma Allah ya baki mafita.
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai azumin sita shawal ne bata kwana da niyya ba. To da ta tashi kuma shine ta tashi da janaba shine ta wuce da azumin shine take tambaya ya azumin ta.
Ya halatta a ɗauki azumin nafila da niyyar da safe ya zo a hadisi sai matan annabi suke cewa sau da yawa manzo Allah yakan zo gida ya ce da abinci a ce ba abinci sai ce to ni idan sa'imun ni ina azumi da haka ba laifi za a iya daukan niyya da azumin nafila da safe hadisin da ya zo da ya ce malam la siyama liman lam yubayyitin niyya babu azumi ga wanda bai kwana da niyya ba ana nufin azumin farilla ne ana nufin azumin farilla ne kamar yadda masana hadisin da sharhin suka yi bayani wallahu alam Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take tambaya wai mace idan za ta yi sallah kayanta sai sun sauka sun rufe mata har idan sahu ko kuma sai an sa safa dole take cewa wai akwai videos da rubuce-rubuce haka da suke yawo akan cewa mace ba ta da sallah idan ba ta sa safa ko hijabi har ƙasa ba shine take abinda ake so abinda ake so a lullube jiki gaba ɗaya har ƙasa har kafafuwan ke su lullube gaba ɗaya amma ba dole bane sai an saka safa in an sa safa yayi kyau sallar mece mai safa ya fi kamala yana da kyau ki saka safa in akwai amma safan ai akwai takura wani lokacin akwai zafi wani lokacin akwai larura abinda ake so kawai ki lullube kafafuwanki ya zamanto zaninki ya rufe kafafuwanki idan mace ta yi sallah wani bangare na kafan ya bayyana to ta yi kuskure ta yi laifi sai ta isa gifari amma sallar ta bata ɓace ba sai ta ci gaba da tuba kuma lalle za ta iya yin sallah ko da safa ko ba da safa ko ba safa ta sa dogon wando can ƙasa ko ta sa zani mai tsawo ko mayafi mai tsawo ko hijabi ya sauka ƙasa wannan babu laifi wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce mijinta ya yi balaguro kuma in ya tafi yana daɗewa sai ya ce mata idan za ta fita ta tambayi mamarsa tunda a gida ɗaya suke to shine ta ce duk sanda za ta fita dai kawai tana ce mata za ta fita amma ba ta mata ba ta ƙayyade mata wajajen da za ta je shine take tambaya wai ta yi laifi duk da dai ba ta zuwa inda ake saban Allah.
Ba wani laifi tun da shi ya bada dama in zaki fita ki tambayi mahaifiya wanda ba hakkinta bane mahaifiya za a fita din a tambaye ta. Kawai dai wannan girmamawa ce da mutunta amma asalin hakkin aure yana hannun miji ne ba yana hannun uwar miji ba. Da ka ba laifi in kin fita dai tunda kin tabbatar ba kya zuwa wurin sabon Allah wurin zumunci kike zuwa nan ba laifi wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce suna zaune da mijinta to wai kawai sai ya fahimci tana da juna biyu to shi kenan da ta gaya masa tana da juna biyu to bai ƙara jin daɗi ba bai sakan mata fuska ba sai ya ce a zubar da cikin sai ta ce masa ya san inda ake zubar da ciki ya san inda ake zubar da ciki ne sai ya mata shiru to tun daga lokacin da ya alaka ba ta haɗa su in ta kawo masa abinci wani lokacin ya ci wani lokacin ya ci to shi ne ita ma ta fita daga harkarsa shi ne take tambaya tana da laifi ba ki da laifi na ƙin zubar da cikin kuma ya yi laifi ya ce wai a zubar da ciki maza ina ja muku kunne ku ji tsoron Allah wallahi da kashe 'ya'yan mutane ni mamakin da nake malam wato injiniya wai yanzu wai ciki ya zama ya zama kamar kamar ruwan wanke wanke ake zubarwa kawai mutum da da ya zo wai wai sai ya ce mata sai ta je ta zubar da ciki ku daina musu da'a akan wannan mata ku ji da kunne ku jiya ku daina musu da'a akan kisa su sa ku ta zubar da ciki ba tare da dalili na shari'a ba likita shi ne zai faɗa cewa in aka bar ciki kaza zai iya illa wa rayayyen ya kashe shi ko ya illatar da shi sai a je a samu malaman addini ga abin da likita ya faɗa shi ko malamin addini sai ba da dama amma haka kawai mutum bai da ra'ayin haihuwa ya je ya kwanta da matar me yasa baka ki kwanciya da ita ba ta je ta samu ciki kuma ka zo ka ce ta zubar karki masa da'a karki masa da'a karki masa da'a kaurace miki da yayi yake ta fushi da ke ki je ki ta mai ladabi da biyayya da girmamawa amma karki zubar da ciki a je a bashi hakuri a ce rayuwa sai hakuri mai gida eh rayuwa sai hakuri zamu bi Allah dai kam kina yi kina gaya masa ki ce rayuwa sai hakuri a cigaba da lallaba shi har ya dawo amma wallahi ina miki albishir baki baki da komai dan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu da'a ga wani mutum wajen sabawa Allah haka kawai namiji ya zo ya saki wajen zubar da cikin maki je ki halakar da kanki akwai wanda a kokarin zubar da cikin jinin ya ta zuba ta faɗi ta mutu da haka maza ba ku da hakkin da za ku yi ta sa mata mata suna zubar da ciki ko kuma mata ba zama za ku yi ba wai duk namiji wai da ya ce wai aje a zubar da ciki sai ki je rabe rabe ki je ki miƙa aje a zubar da ciki ba daidai bane sai kun tambayi malaman addini sai malamai sun yi fatawa su ma malaman wani lokacin ba sa iya ba da fatawa sai sun tambayi likitoci zubar da ciki ba wasa bane kisan kai ne wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ko wala taqtulu auladakum min imlaq ku rike shi haka karki karki karki kuma abin da mijinki ya haram ne ba daidai bane amma in akwai wani uzuri sai an je likita ya tabbatar sannan kuma malamin addini ya duba ya gani sannan sai a bada fatawa kar wata ta je ta zubar da ciki ba tare da fatawar malamin addini ba ba tare da an tuntubi likita ba kar a yi wannan ba daidai bane kuskure ne wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce saura wata uku a aurenta kuma ta kasance wai ɗaliba ce a jami'a tana aji hudu ma take cewa to amma wai garin da za a kai ta ba inda take karatun ba ne so shine take neman shawara ya kamata ta yi
to baki gama makaranta ba za ki aure tun da kin yarda iyayenki sun yarda shikenan sai ki je ki auren tunda kun yarda za ku dakatar da karatun amma abin da ya fi kyau gaskiya da mijinki ya miki tsarin da za ki kammala karatun saboda almubazzaranci ne lalata dukiya ne da kuma kashe lokaci shekara hudu ko shekara uku a zo a yanke nam aure yana da muhimmanci kwarai da gaske amma irin wannan shawarar da muke barwa a yi yarjejeniya da mijin da iyayenta cewa za ka yi aure da komai za ki je ki dan tare sati biyu uku a me da ke makaranta. In ba haka ba, a yi miki transfer a garin da za ki zaman auren, in ba haka ba, a haƙura sai kin gama makaranta a yi auren. In kuma duka ba za ta yi ba, da ke da iyaye kun yi ittifaki ku bar makarantar ku yi auren, to wannan shi ma ba laifi ba ne haka kuka zaɓa, auren ya fi karatun, larurantuwa. Wallahu ta'ala alam, amma dai ba na ba da shawara a yanke karatun nan. da an gyara shi an ci gaba da yi da shefu alheri don kuma musulunci yana da bukatar irin ki Allahu alam Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita ma tana zaune da mijinta ‘ya'yansu goma kamar yadda ta faɗa ta ce sai ta fara rashin lafiya ta ce saboda tsabar rashin kuɗi ko asibiti ba ta je ba ta ce sai da ta ga ciwon yaƙi ci yaƙi cinyewa tana zuwa sai aka ce ai ciki ne da ita har yayi wata uku kawai sai ta sai kawai ya daina kula ta mijin.
Su dai mazan nan wato da an yi ciki sai a guji mata.
Wallahi tallahi. Ta ce kuma ita ce take da ƙarfin neman abincin ma ita ce ma take kula da gidan.
Ka ji ƙarfin hali.
Wallahi.
Shi ƙato ne sai ɗiban dawa kawai.
Eh. To to ita wai yanzu kawai da ta ga abin ita ce malam yanzu dai a takaice wai ta zubar da cikin nan.
A To ai sai ka rufe tambayar kawai an gama.
shi ne take tambaya wai ta yi laifi ai da muna kusa ma da sai na zane ki da tsumagiya tukunna inna lillahi wa inna ta barar da shi to me amfanin rubuta mata takarda wai tana da laifi Kwarai kuwa.
wahalar da take ciki ita ce mafi to wahalar ba ke kike wahalar ba ku daina fa zuwa kuna kashkin kuna kisan kai fa akan matsayin- ma- matsalolin rayuwa fa duk namijin da baya son haihuwa ya tafi likitoci su fidiye shi ba ana fidiya ba mutum ya je a fidiye shi ku daina fa zuwa kuna zubar da ciki mata ku daina zuwa kuna zubar da ciki fa Allah ya ce ku daina kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci kin aikata haramun kin yi laifi wallahi ni ban ma san irin zunubin ki ba ki je ki tuba zuwa ga Allah in ban da gajeren tunani irin na mata ba ka ji fa ita ce mai wahalar ita ce to to shi ina ina ruwansa shi da kawai kato ne sai dai zo ya ja dawa ko ya ja masara ya ci abinci abin da yasa ta zubar wai saboda ba ta iya yanzu harkokin gidan neman kuɗin ba za ta iya ba to me yasa ta bari ta ɗau cikin tunda kun san ba za ku iya yi ba to me yasa kika bari ka ɗauki sai ki je ki ta allura kai Allah ya sauwaye Allah ya sa matsalar sakin zubar da cikin nan zubar da cikin nan ni fa ba a wajena ba ni ban yadda da wannan harkar zubda zubdan cikin ba wallahi iyaye mata ku daina bata lokacin kuma kuna ta zuwa kuna tambaya kai ku dauka za ku samu wata kofa ce ba a zubar da ciki haka kawai a banza ba a yi ba sai dai in akwai larura mai girman gaske shi ma sai likita ya tabbatar ba za a salwantar da ran wanda za a zubar ba kai Allah sauki Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce mijinta ya sake ta tana da cikin wata biyu sai iyayensa suka sa ya mai da ita to tunda ta koma babu wani abu da yake haɗa su da shi sai ta ce masa bari ta tafi gida in ta haihu sai ta dawo wai To.
to bayan ta tafi bayan ta haihu da kwana arba'in sai ya kawo mata kuma takardarta eh shine take tambaya yaya iddata take
Subhanallah, malam kaji mazan zamani, wallahi
kaji maza. Ta ɗauki ciki wata biyu ba kulawa ko? Ta ce za ta koma gidansu, ta je ta zauna wata bakwai, ta haihu tana gama haihuwa kuma ya kawo mata takarda.
da kwana arba'in Ya cuce ki, da ya kamata, da ya kamata, kina dab da zaki haihuwa ya- ya ya ce ya sake ki, ya sallame ki, kina haihuwa kin gama idda. yanzu kin san muguntar da ya miki sai kin yaye yaron nan sai kin gama yayewa shekara biyu sannan ki je ki ƙara aure lokacin yayi aure amaryarsa har ta fara haihuwa ya gama da ke dan dole sai kin yi wannan jini uku idan idan idan kina yin jini ko da kina shayarwa to matsala akwai matan da in suna shayarwa ba sa jini matan da in suna shayarwa ba sa jini in kuma ke mai jini ne kina shayarwa kina jini to sai a jira jini uku za ki yi jini uku ke tsarki sai ki aure wallahu alam Allah mai miki da alheri Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita da Allah ba tambaya ba ce wai addu'a take nema a yi wa ɗan uwanta ko me ya fara abin baya ƙarasawa ko kasuwanci da- da karatu duk baya yiwuwa in ya fara sai abin ya lalace don Allah to taimaka Allah muku ya da- yi masa Allah ya yi mana akwai wasu mutane da ka san wato wato masifa suka dafa a hannunsu ta abin da suka sa a gaba baya yiwa lalacewa yake ba sa iya tsayuwa akan abu daya duk abin da zai ciyar da shi gaba a rayuwarsa baya yi akwai mutane masu wannan ɗabi'a Allah ya yi musu Allah ya yi musu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai mai hakkin maraya da mai riƙe- mai riƙonsa menene hakkin maraya da yake kansa sannan kuma take cewa idan ta yi addu'a misali ta yi addu'a wa zuri'ata wai marayan nan ya shiga ciki sannan kuma tambayar ta ta uku take cewa ya halatta a yi amfani da kuɗin maraya wajen yin kar- wajen karatunsa?
Um, hakkin maraya shine a kula da shi a kula da lafiyarsa a kula da rayuwarsa a kula da addininsa a kula da iliminsa a kula da cinsa da shansa a kula da suturarsa a ɗauki nauyinsa annabi ya ce ana wa kafilu ya timi ka hatini fil janna sallallahu alaihi wasallam da ni da mai ɗaukan nauyin maraya kamar haka ne a gidan aljanna kun ga yatsun nan guda biyu ni da mai ɗaukan nauyin maraya kamar haka ne a gidan aljanna ana wa kafin yatimi ka hataini fil jannati fil jannati da haka falala ne shi marayan ya zama sababin samun kusancinki da annabi sannan kuma ke saboda dalilin taimakon marayan kin samu kusanci da manzon Allah a ranar tashin alkiyama babban aiki ne kula da maraya duk da cewa muna samun fatawoyi mata yanzu suna hana maza ɗaukan maraya a gidanka in za ka ɗauko maraya sai a sai a hana shi sai a hana ko a yi taimai bala'i sai ya gudu sai ya tafi duka wannan kaɗan ne daga cikin ɗabi'un mata sannan kuma akan abin da ya shafi kuɗin makarantarsa da kuɗinsa ba laifi a ɗauki kuɗin makaranta a cikin kuɗin maraya a biya masa ba laifi idan an yi business da kuɗin maraya to a ɗauki ladan business ɗin da aka yi Allah ya ce kar a ci dukiyar maraya masu cin dukiyar marayu wuta suke ce nan lazina yakuluna amwalil yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa saysawna sa'ira kuma su masu cin dukiyar maraya da zalunci to suna cin wuta ne da haka ya kamata a kiyaye kuma a ba a daka masa tsawa ba a hantararsa da wulakanta shi da tozarta shi yawwa dole ana taka tsantsan da kafa kafa don shi maraya dan gatan annabi ne sosai eh Allah ya ganar da mu wallahu alam Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mara lafiya wacce kullum a cikin ciwo take ba za ta iya yin ba ta yi azumi ba to kuma ba ta da halin ciyarwa shine take tambaya yan uwanta za su iya ciyar mata ko da tana ganin za ta iya rama amma dai a cikin ciwo take koyaushe yan uwanta za su iya ciyar mata wanda yake da ciwon da zai iya ramawa fa ba zai ciyar ba
ita a cikin ciwo take amma duk da haka wai tana ganin za ta iya ramawa to in dai duk wanda yake ana bin sa azumi ya zo wani yanayin da yana da lafiyar da zai iya rama azumi to ya rama azumi shi bi wanta su mu khairu lakum ba wai zaɓi ne ka rama ko kar ka rama ba an ce mata ba za ta rama ba in ciwon ta dawwamamme ne wanda ba zai bar ta azumi ba in ku ciwon nan yana iya ɗauke wani lokaci to ki je ki rama azumin idan ku ba za ki ramawa gaba ɗaya ba to iyalinki da suka ciyar miki dan uwanka ya ciyar maka duk ɗaya ne da kai da wanda ka ciyar gaba ɗaya wallahi alam Allah ya saka da alkhairi wannan kuma take tambaya wai mutum yana da ramuwa ta sita shawwal to wai zai iya yaya niyyar take zai iya yin hada niyyar sita shawwal da ramuwa da a haɗe
ka ce yana da ramuwar sita shawwal a yana da ramuwar azumi ramadan yawwa sannan kuma yana yayi kowanne daban-daban shi yafi yayi kowanne daban-daban shi yafi azumin farilla daban azumin ramuwa daban na sita shawal daban duk da akwai wata magana wadda ba wannan ba amma ba na son a buɗe wannan ƙofar saboda eh, akwai maganganu ne na malamai da tattaunawa a kai wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ita ma akan maraya ne take cewa dan Allah a ja hankalin masu riƙe marayu su daina azabtar da su da kuma nuna bambanci tsakaninsu da 'ya'yan ta ce ita abin ya faru da ita ta ce akwai abin da ya faru da ita da ba za ta manta ba wacce take rike da ita ce ta ce wai mijinta yana neman ita yarinyar ita marainiyar kenan kuma duk ta je ta yada a dangi ta bata mata suna abin ya tsaya mata yana damunta shine ta ce don Allah a ja hankali to
na farko dai waɗanda suke rike marayun kamar yadda na gaya maka ɗazu cewa Allah ya kawo mu lokacin da gaskiya mata fa wasu matan auren wallahi ba sa son maraya duk wannan faɗakarwar da aka yi annabi ya faɗa sallallahu alaihi sallama a kula da maraya ni da mai kula da maraya muna cikin aljanna wasu matan ba sa bari musamman wanda Allah ya jarabe shi a gidansa bai da ƙarfi matansa sun fi shi ƙarfi kana ji kana ganin falalan samun aljanna nan da dacewa da taimakon maraya ba za ka yi ba saboda kai mijin hajiya ta ce ne ba ka isa ka yi ba matarka ta fi ƙarfinka akwai matan da da yawa fa ba sa bari a bi Allah ma saboda rashin kirkinsu da haka namiji sai ya zama tsayayye ya dage sosai ka zama namiji da gaske a gidanka yawwa in an yi ba daidai ba za ka taka wuyan mutum ka gaya masa gaskiya amma a zo a hana ka aikata aikin alkhairi to yanzu wannan gashi an ce ta yi sharri kenan yar marainiyar da ake riƙewa wai mijinta yana neman ta kuma ta ce bata taɓa yi ba an mata sharri an kore ki kin fada cikin hannun miyagu sai ki je ki haƙuri ko kuma mata ku ji tsoron Allah ku kiyaye wallahi muna ce musu wa'azi kullum a makarantar islamiyya muna gaya musu to amma lamarin mata ne malam sai dai addu'a abokanan tafiya ne amma suna da wahalan sha'ani akwai buga kai wallahi Allah gyara halin su Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce su bi ne a wajen mijinsu to amma ta ce baya mata adalci ta ce wajen bukatar aure ne kawai yake yake wannan dinta ta ce abin yana damunta ta ce yanzu abin da ma yake kawo shi kawai ɗakin ta bacci ne to wai sai ta yi bincike sai ta gano wai ashe uwar gidan tata ce take da matsala ba a iya saduwa aure da ita shi yasa shi yake mata wannan abin so shine take tambaya wai ya halatta a musulunci abin da yi mijin shine take tambaya a bata shawara wai amma kuma me da kwata-kwata ita ƙaurace matan da yake ita sai aurentan da yi purposely ya aure ta ne saboda waccan ba Ba lafiya.
ba lafiya so shine take tambaya Ya halatta Amma ta mana.
ce wai amma tana son mijinta Eh, ya halatta man dole kice kina son sa tunda an ɗebo girkin wata an baki mu zaki abin nan ko kuma in wacce din ne saboda take da larura ba ta da lafiya to tunda ba ta da lafiya dole ya tafi ɗakin ɗaya matarsa ai shine amfanin mata biyu ba laifi yayi ba tunda dai ba ta da lafiya tana cikin larura kuma kar ki faɗa da mijinki je ki addu'a ke kuma da Allah ya kawo miki wannan gara sai ki gode wa Allah daman ba sai kin ce mana kina son mijinki ba tunda ya ɗau- ɗebo girkin wata ya baki gaba ai daman yana son ki kina son sa ai dan haka mu yi masa uzuri tunda da yi waccan ba ta da lafiya ai mata addu'a Allah ya ba ta lafiya amma dai za ta rinka yin girki tana dafa masa abinci kuma zai rinka zuwa ɗakin ta yana kwana dan shi kwana ba yana nufin jima'i ba kwana ba yana nufin jima'i ba mutum zai iya zuwa kwana a ɗakin matarsa ma sau nawa ma bai alaka da ita ba da haka a bata hakkinta na kwana mijinta ya rinka kwana a gidanta a ɗakinta ko da ba ta da lafiya wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai ta yi a sallar isha'i ne a raka'a ta uku sai ta je ta bayyana karatu shine take tambaya wacce sujjada ya kamata ta yi
um, malamai sun yi magana kamar da zo cikin alari ah, da wanda ya ƙara da wanda ya rage wanda ya ƙari zai yi sujada ba'adi wanda ya rage zai sujada ƙabli wa manna ƙasa wa zada wanda ya ƙari da rage zai sujada ƙablar salami to ta bayyana karatu a lokacin ɓoyewa to sai ta yi sujada ba'adi bayan sallama kenan wallahu alam
wannan shi ma addu'a yake nema don Allah a taya shi da addu'a Allah ya yaye masa damuwa Allah ya to Allah ya yi masa Allah ya warkar da shi Allah ya warkar da mu gaba daya
wannan kuma yake tambaya eh, akwai sattar shawwal sannan yana da ramuwa wanne zai fara yi gaskiya abin da ya fi dacewa ka fara yin ramuwar ka biya na farilla sannan ka zo kai sai ta shawal inda da hali inda da dama wannan shine zancen da ya fi inganci a cikin maganganun malamai duk da akwai wanda sun halatta ka iya yin su ta shawal sannan ka zo kai ramuwa wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa za su yi tafiya ne mai nisa a lokacin to da azahar za su tafi kawai wai sai ya haɗa sallar azahar da la'asar to da suka isa dai garin shida ta wuce shine yake tambaya sallar shi ta yi ko ba ta yi ba sallarsa ta yi ba a fara haɗa sallah sai an bar gari sai an bar gonakin gari da haka sai an sai an fara shiru fi safar an fara yin tafiya din so da ka haɗa sallah kana da yanci ai ko da ka isa ma lokacin la'asar din bai yi ba ko bai gama shiga ba ba laifi wallahi alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ya ce shi kuma fa yana fama da matsala ta ce tana fama da matsala idan ta ajiye kuɗi kawai sai ta zo ta ga babu ta fara tunanin kamar fa aljanu ne suke ɗaukewa shine take cewa don Allah a ba ta shawara to ko ba aljanu ba dai akwai wahami mutum zai zo ya ajiye kuɗi bai irga su ba mutum zai ajiye kuɗi bai irga su zai tsammanin kaza ne zuciyarsa gaya mai kuma sai ya zo wataƙila ya ga ƙasa da haka ɗin ne galiban to abu na biyu maganin wannan in za ki ajiye kuɗi ki rubuta ki irga ki rubuta ki ce gashi kaza ki bismillah ki saka ki kule ba shi kenan ba dai ki samu akwati ki kule ki samu asusu ki kule mu ga waye zai zo ya ɗauka idan har kin rubuta kin sa akwati kin kule kin sa kaza kuma ke ne kaɗai mai makullin aka zo aka ɗauka to sai ki rubuta mana takarda sai mu baki amsa hanya ta biyu alternative shine ki rinka kaiwa banki duk wanda ya tara kuɗi ya taru ya kai banki ga MPOS yanzu kawai kai masa ga account ɗina tura mun shikenan da haka wannan abun ya waraka ba tare da an bata lokaci akai ba wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ya ce ko ta ce tana fama da waswasi wajen alwala sai ta yi alwala kamar sau hudu ko sau biyar sannan sallan ma haka zai ta maimaita ta abin yana damun shi shine ya ce don Allah a bashi shawara to me waswasi ka gamu da matsala Allah ya yi maka wa min sharri waswasi khannas ka yawaita falaki da nasi magani ya tsurku hakan Hausawa suka ci ka rinka zama da alwala akai akai kuma maganin wasuwasi shine duk abin da ka yi shi ka yi shi kwaya ɗaya kawai ka ce ɗayan nan za ka yi kaka canja kawai ka dogara ga alwala ɗaya tsarki ɗaya sallan nan ya zama ita kaɗai ce idan kai wannan za ka samu sauƙi kwanan nan wata ɗaliba ta kira ni daga egypt tana da wannan ta ce ta yi shekaru wallahi wahala take yi azhar sai ta yi kwaya biyar tsarki sai ta har a gama sallah ba ta fito daga ban ɗaki ba azumi duk wanda ta yi sai a ce bai yi ba sai ta maimaita na ba ta wannan ka'ida na ce kawai ta ɗauki abu ƙwaya ɗaya duk abin da ta yi shi ta yi shi ƙwaya ɗaya kuma a yi a yi ta maimaita an ce mata bai yi ba kar ta yadda ta ce ya yi ta ce da ta fara yi ta samu kwanciyar hankali da nutsuwa in shirahu sadr sai ga shi shaɗan ɗin yana guduwa don haka ciwo ne larura ne ciwon wasuwasi Allah ya raba mu da shi kewaye ta karanta Qur'ani musamman wala uzu birabbil falaq da nasi da suratul baqara Allah ya yi mana kuma ki takaito akan ibada kwaya daya ma'ana in kin yi tsarki ɗaya ya isa ko da kina jin kamar kin yi fitsari ya zo miki ko kin yi alwala kina jin kamar kin yi tusa ba komai ki rike ta a haka din ba tusa kika yi ba shedan ne kawai wallahu alam Allah saka da alkari mai tambaya ta gaba take cewa wai tana jin kalubalen da malam yake fuskanta wajen yi musu nasiha dai da sauransu take cewa dan Allah a ja hankalin maza akan cewa fa ƙarin aure ba shi ne mafita ba daga cikin lalurorin sai su ya kamata su dinga duba me yasa mace take bauɗewa ba kawai su ƙaro aure ba a gaba kuma ta ce don Allah malam ya ta ‘ya'yansu da addu'a Allah ya ba su mazaje na gari da sauransu.
Ka wani abu sai mace ka ji wata fatawa fa don Allah. To Allah saka miki da alkhairi wahala kan muna shanta don wannan furfurar take damuna tsabar fatawoyin matan nan ne da wa'azukansu da ciwon kanku da zafin kanku da larurorinku to ba ranar da mutum zai wayi gari bai damu da matsalar mace ba wancan an koro ta wancan mijinta baya kula ta wancan kaza kaza wancan rikicin kishiya wancan ta aurar da yarta ta ki zama wancan miji ya dake ta wancan miji ya gudu ya tafi ya bata mince kullum wancan miji ya ƙara aure ya wulakanta ta wancan to yanzu yan uwa masu saurare gashi dai wata ba Allah ta turo ta ce a gaya muku aure fa ba shine solution ba ma'ana a cewa maza su daina ƙara aure ba shine warwaran matsala ba to ni kam ba sojan hayanki bane gaskiya yawa ni dai ba sojan hayanki bane ke dai ke ce dai mu ba da shawara waɗanda suke zuwa su yi aure suna tunanin wata matsalar su ta gida kaza kaza aure ne zai warware musu to da an yi bayanin matsalar mu kuma sai mu faɗa wannan matsalar ta cancanta ƙara mata aure ko bata cancanta ƙara mata aure ba amma ƙarin aure addini ne yar uwa tsarin aure shari'a ne kar ki je ki rudu da wannan rudaddun mutane da suke ta yi muku fitsari a kwakwalwa suna kazamtar da ƙarin aure kamar ma za a kafarta wanda ya ƙara aure idan yana da hali yana da iko yana adalci yana kyautatawa je aurensa ba ruwanki da shi dan haka aure addini ne aure shari'a ne ƙara aure addini ne shari'a ne ibada ne mu'amala ce mai kyau tsakanin ma'aurata wanda ya ga dama zai yi zai kula da adalci da matarsa ya kula daga ƙarshe kuma mai wannan magana fa ta ce a gaya muku tana da 'yan mata a musu addu'a Allah ba su mazaje na ƙware Allahu akbar Allah mai iko yanzu hajiya in kowa ya rike mata guda ɗaya 'ya'yan naki ina za su shiga ke fa yanzu kika ce a gaya musu zai na ƙara aure kuma kika ce wai ga 'ya'yanki 'yan mata wai a musu addu'a lamarin ku sai dai addu'a wallahi Allah rufa mana asiri
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ya halatta mai karatun Qur'ani in yana zaune yana karatu idan ya gaji ya dan sa filo haka ya kwanta ya ci gaba da karatun ya halatta babu laifi in dai ba ya dan takama ne ko rashin girmama alqur'ani ba ya halatta ayi a kwance a zaune a kishin gida wallahi alam
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba take cewa me hukuncin karatun ya mace a sallah za ta bayyana ne a sallar farilla sannan tambayar ta tabi take cewa me hukuncin ta da iqama ga ya mace duk abin da aka ce namiji yayi a a sallah mace ita ma za ta yi sai wanda shari'a ta ce kar ta yi da haka da sallar mace da namiji iri ɗaya ne sai inda aka bambanta wajen ɗaga murya wajen ɗaga murya wajen ɗaga murya aka ce ta jiyar da kanta kawai yanzu namiji ne zai karatu zai iya yin karatu ya jiyar da kansa ya jiyar da mamu amma ita mace iya kanta za ta jiyar shikenan ikama za ta tayar mana za ta tada ikama kamar yadda kowa ke tada ikama wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita ma ta samu sujjada ba a da a sallah to sai ta manta ma ba ta yi ba kawai ta yi tafiyar ta shine take tambaya ya abin yake a bisa kaulin wasu malamai babu komai babu komai idan ta dade ba a yi ba ta wuce in kuma nan kusa ne sai a rama in a kusa kusa ne ba a dade ba sai a rama wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce dan Allah tana yi wa malam fatan alkhairi da injiniya da ustaza Hafsat ta ce dan Allah wai a mace bayani yadda ake wankan gawa idan mutum ya mutu to idan mutum ya mutu Allah ya sa mu cika da imani na farko dai in mace ce za a tsefe gashin kanta kuma duk gashin da ya fito ya biyo kum din za a haɗa mata kayanta a cikin kanta in akwai kullin me ake ce da shi kullin nan nasu na kai ulu da ake ɗaurawa ko barira da ake ɗaurawa to za a kwakwance shi amma farce ba ba sai an yanke ba a bar mata kayanta sannan a za a yi wa namiji da mace tsarki bayan an yi wa mutum tsirara kenan an lullube al'aurarsa za a mai tsarki sannan za a yi masa alwala bi ɗaiɗai sannan za a raba gi- jikin mamaci gida biyu a wanke ɓangaren dama a wanke ɓangaren hagu kuma ana yi da soso da sabulu ko a yi an ce za a iya yi amfani da sabulu a saka sabulu a saba shi sosai a wanke shi sannan ana yi ne sau biyar ko sau uku ko sau bakwai kuma ana sa kafur a cikin wankan ko ganyen magarya shi malamai suka ce yana ƙara tsare jikin mutum kai ya riɓe da wuri ko ya kame kar ya lalace da wuri ko da ta kama ba abun ne mamaci da wuri ba to wannan wankan ganyen magaryan da aka yi na iya riƙe jikinsa ba tare da yawan nan ba shikenan sai a lullube shi a likafani a a jira lokacin da za a kai shi sai a je a kai shi wallahu alam kuma mata suna iya wankan gawa maza ma suna iya wankan gawa musamman mata su wanke mata maza ma su wanke maza sai dai tsakanin miji da mata ya halatta wani ya wanke wani wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce dan Allah addu'an malam take nema da yan uwa eh, ta samu ciki amma tunda ta samu cikin na wallahi tana cikin matsananciyar wahala take so Allah eh, a mata addu'a Allah ya sauke ta To, wannan- lafiya Allah ya raba da su wannan ciki naki da ya taho da larurori da matsaloli Allah ubangiji iyaye miki Allah ya sauke ki lafiya ba ke kaɗai ba duk yar uwa musulma da take fama da larurar ciki Allah ka yaye mata Allah ka yaye musu Allah ka yaye na'am
Yau mai tambaya ta gaba take cewa wai dan Allah mai hukuncin karatun da ake idan za a tare a sabon gida a tara mutane a sauke Qur'ani. Sannan tambayar ta ta biyu take cewa wai mai hukuncin ribbon ribbon da mata ke sawa wanda ake yin sa da attachment. Allah ya ƙara wa malam lafiya.
to na farko dai shari'a ta halatta wa mutum idan ya yi sabon gida ya je ya karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq wannan ita ce addu'a ya karanta in an sauka a sabon gida ko wani masauki sannan ya tabbata annabi ya faɗa cikin hadisi a karanta suratul baqara a wuri shedanu ba sa iya wa suratul baqara dan haka da wannan mutum zai iya karanta suratul baqara sannan shi qur'ani gaba ɗayansa magani ne kuma ana tabarruki da shi mutum zai iya karanta qur'ani a sabon gidansa da zai tare amma ba da irin tsarin nan da ake a tara gardawa ana biyan su kuɗi suna ta sauka wasu ma ba karatun suke a daidai ba wasu suna yi ne don neman kuɗi ko na abu wannan sabon abu ne wanda bayi da shi bayi da asali amma in mutum a karan kansa ya je ta karanta qur'ani a gidansa saboda neman Allah ya saukar da al- albarka saboda hadisi ya zo sahihi cewa in ana karanta alqur'ani albarka da sakina yana sauka sai mutum ya je wannan a gidansa don neman albarka wannan babu laifi ba laifi ko yaran ka ma da ta qur'ani ne ka je ka sa su kai karatun qur'ani har su kai sauka ko kai ka je ka karanta ko ka kunna kaset ka karanta don neman albarka da neman kariya wannan ba laifi amma tara gardawa a biya su a dafa musu shinkafa da wake ko shinkafa wara su ci su warware a ce ai an yi sauka kaza sauka kaza a gida wannan baya cikin aikin salaf ba kuma cewa aka yi qur'ani baya da magani ba yana da magani amma dai baya cikin aikin magabata kuma ba su ce ai haka ba amma mutum a karan kansa shi zai iya zuwa yayi don neman albarkacin alkur'ani tunda shi duk inda aka karanta alkur'ani albarka ne musamman a irin wannan sifa da malamai suka yi bayani wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ana gobe za a ɗauki azumi sai ta fara al'ada to bayan ta yi kwana takwas ta yi wanka ta ci gaba da ibada to bayan wasu kwanaki sai ta ga wani spot kamar fatsi-fatsi ne na jinin kamar da ta yake da ta ce amma ba ja ba ne ba ya kama da jinin al'ada to kwana biyu daga baya ma ya sake dawowa kamar dai kwana uku shine take wannan wannan ba jini bane na al'ada yawa so shin take jini ne na alamar ta waraka ne Eh, ta ci gaba da sallata da azumin to shine take tambaya za ta rama wannan ba sai ta rama ba alamar jinin ya tafi ne jinin waraka ne wannan jinin alamar ya ɗauke ne na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ita da mijinta ne to su ma dai su biyu ne to wai a a cikin azumi ne kawai baya zuwa mata sai sai karfe ɗaya yana zuwa kawai sai ya ce ta fito su tafi ta hajjid ba sa dawowa sai karfe hudu to shine take tambaya wannan daidai ne kuwa a ce ba za a zuwa mutum ba kaga kenan ita a lissafin ta sai karfe hudu na asuba kenan ta ce wannan ya wannan kwana ne ko ana mata ya, ya halatta abin da ake mata gaskiya ya gama da ke ya gama da ke ya je ya yi wata harkar ne a wani gurin kawai ke da tunda ustazi ya ce ke ku tafi sallah Allah saka mai da alkhairi ya dauke ki ya kai ki sallah amma ki gaya masa kina da haki kuma wannan hakkin nasa naki dole ne ya ma fi sallar tahajjudin in dai ababin wajib shi ne da haka ya gama da ke akwai wadda mata aiko min tambaya wai wai mijin ya ce mata ai a goman karshe ba ba harka ba a zuwa a ga mata ba ba a rabon kwana wai a goman karshe kaga wannan ba daidai bane kuskure ne mijinki ya shiga hakkin kiki ne mai ki ya miki ki- ki masa afuwa kawai eh ya kamata ya rinka dawowa da wuri tun wuri ya zo ya biya ki hakkin ki ya ga yara ya ci abinci a gidansa ba wai kawai ya tafi ya je ta zama abokanansa sai ƙarshen dare ya zo shi da shi ustaz ne ya ce ku tafi sallar tahajjudi ba wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce mijinta ya gudu ya barta da yara hudu ta ce saboda ya ci bashi ta ce dama ya saba cin bashi to amma wannan abin ya yi yawa ta ce wallahi wai har ɗauke yaranta aka yi guda ɗaya Mm.
saboda hakan kuma an kira shi a waya ya sauwaƙe mata ya ce wai ba zai sake ta ba sannan kuma ba zai dawo ba to shine take tambaya kuma ta ce wallahi wai musulunta ta ba ta da kowa sai Allah ta ce To.
har Kano ta zo idan ta ganka abin ya ci tira
Allah Allah ubangiji ya kubutar da kiyarwa Allah ya ce muke ki amma mijinki kan bai isa ba ba saki kuma bai zai dawo ba bai isa ba ai kawai sai a kai shi ga hukuma na farko iyayenki sai magana a nemo shi a nemo waliyansa da yan uwansa tunda kin ce ma musulunta kika yi, sai ki samu wasu malamai ko wasu dangin sa ko yan uwansa a je a masa magana in bai zai ba sai a samu wani alkali ya buga masa waya ya ce ya baki takardar ki ko ta waya ne ya turo miki ko ko alkali ya tura dakaru su je su kamo shi a can kuma shi zai biya kuɗin kamun ba shi da hakki ba shi da hakki bai isa ba bai isa ba ya kuma zalunce ki abinda kuma ya yi ba daidai ba ne yanzu ka duba irin wannan mace ta musulunta a mata irin wannan wulaƙanci kai addini Allah ya sauke wallahi
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita ma tana da saurayi wanda za ta aura har an sa ma a yi bincike a kansa ta ce gidansu ba nisa da shi to amma wai kullum shi sai ya ce wai sai bidiyo kwal za a dinga yi da ita To.
ma'ana su waya tana ganin shi yana ganin ta shine take tambaya a ba ta shawara a ai ba shi- ba shi da hakkin ya ce kullun sai ya ganki kullun kullun ai bai aure ki ba tukunna bai aure ki ba a bai da hakki a, ya zo ku gaisa da shi a gida shi ma ba kullun ba dan ba kamsa salawatu bane da za a ce kullun sai an yi yawwa kuma wannan yawan bidiyo call bidiyo call shi ai ya shirya ne zai yi bidiyo call din shi ya san yanayin da kike ciki ni wato ina mamakin matan da ake danna musu bidiyo call ma a kira su masu yadda wallahi ina kamar ba kusan yancin kanku bane ai da zarar ya kira ki yana kika ga bidiyo call ne wani abu ki datse shi sai ki kira shi a normal call abin da ya sa malam ita mace malam injiniya in dai za a rinka ganin mace ba tare da ta yi kwalliya ba wallahi sai ka kyamace ta tana da hakki tana gidansu malam watakila ba ta da dan kwali watakila tana da daga ita sai dan matsatsan zani watakila bata yi wanka ba watakila bata gyara fuskar ta ba watakila yaya namiji zai zo yana danna bidiyo call yana kiran yana kiran mace saboda bai da addini abinda wasu samarin suke suna rashin hankali ba karmar shi hankali ba da rashin tunani saboda haka kina da haƙƙi ba kullum ba yawa ba kullum ne zai zo yana bidiyo call da ke ba in ya matsi ke ce da shi ka zo gida ka ganni ai Allah bai halatta masa ya ganki a kowane yanayi da ke ciki ba to yanzu in ya kira ki a bidiyo call kina kwance ne a gado daga ke sai brazier a jikinki sai ki ɗauka ko kuma daga ke sai ki sai ki ɗauka ina ga wannan akwai renin hankali ma da duhun kai da rashin wayewa a cikin al'amuran nan dan Allah samari ku rinka tambayar malaman addini ku zama wayayyu kar mutum ya zama ba gidaje saurayi ya zama dolo bai da wayo yanzu akwai wanda aka kawo kuka tsabar masifar buga waya har sai da iyayen ma suka ce kai wannan abun ba ya isa haka ya rinka waya ba zai bata ta komai ba akwai samari mayu ka san mayu ko mayu mata jarababbu malam da safe waya karfe goma waya karfe sha biyu da rabi waya ba zai bata ce azahar ba waya ana dawowa biyu malam zama za ta yi ba ta da aiki sai karban wayanka kuma idan ba ta ɗauka ba ita bala'i ita masifa wannan wace irin jaraba ce samari matasa wannan wani irin maita ne wannan kar wata yarinya budurwa ta yadda wallahi ba wai zuga ki nake ba amma ana gaya miki gaskiya kada wata ta yadda wata yarinya budurwa ta bari kullum waya ko yaushe ke ba karatun Qur'ani ke ba karatun boko ke ba taimakon iyayenki wata ta ce ya matsanta mun yana ta kira na a waya ya takura ina yi wa uwata wanke wanke ina yi wa ubana gyaran abincin da zai ci ina zama tare da iyayena shi kullum waya kuma idan ba dauka bai ta bala'i wannan mutumin wannan mutumin wannan jarabarsa ta isa wallahi dan haka maza ku ji tsoron Allah ku daina takura wa matan da kuke nema da yawan buge-bugen waya kuma yawan buge-bugen waya yana rage darajar mutum da kimarsa a idan wanda kake yawan takurawa dan wata ran wallahi yana ganin zai cikin rabin shi da Allah ba zan dauka ba Allah ya shiryar da su Allah ya ganar da su Allah saka da alkalmi tambaya ta gaba take cewa wai idan mutum ya samu raka'a daya a sallar Idi wai dama ba a ciko ɗayar ana cikawa mana nafila ne a yi zahir sallah ɗaya da nafila wannan raka ɗaya zai cika mana.
To, tambayar ta biyu take cewa a farkon aurenta ne wai ta samu janaba, to ba za ta iya wanka ba da ruwan sanyi sai ta yi taimama. To, wai ba ta san cewa in an yi taimama daga baya sai an yi wanka ba, sai daga baya kawai normally kamar dai ba ta yi wankan ba ta ci gaba da harkokinta. so shine take tambaya wai bata san ma adadin sallolin da sau uku dai yi wannan abin To Allah shine sauke take tambaya sallolin Allah sauke sai ki kiyasa iya adadin sallolin da kika yi su a haka kwana nawa ne sai kira mu sallolin ki isa ki fara ki tuba amma lalle bayan an yi taimama sai an sake wanka na'am Allah ya saka da alkalmi tambaya ta gaba take cewa mai hukuncin wai dauka alqur'ani da mai jinin al'ada take za ta iya karantawa wasu malamai sun haramta wasu kuma sun halatta mun yi bayani mun taba amsa wannan fatawa da haka a bisa kaulin wasu malamai zaki iya dauka don ki karanta ko koyan qur'ani wallahu alam mun yi magana a karatun mu cikin zadul mustaq ne da muke a Usman bin Affan in za a iya koma wannan darasin a babu najasat ne ina jin muka yi insha Allah mun sharhi da bayani da ba- sabanin malamai da yawa a ciki wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ita ma okay addu'a ta ce Allah ya saka malam da alkhairi to muna godiya Allah ya saka
Tam- ta gaba ma ta ce tana fatan alkhairi Allah ya sa malam ga muna ne godiya lafiya Allah ya saka musu alkhairi
mai tambaya ta gaba kuma ta ce wai ana bin ta bashin dawafi da safa da war- da mar- da safa da marwa na hajji da bata yi ba to yanzu za ta rama shi ne shine take cewa wai sai ta ɗauki umara ko kuwa kawai ta tashi ta tafi harami ta fara ta fara yin wannan zaki.
ma'ana idan ana binta za ta tafi ne in ta je da sunan dole ai ba a shiga ba a shiga maka sai da ihrami ai okay to ta dauki niyyar umra kaga ta ci riba biyu no.
ta yi umrarta kuma sai ta rama abin da ake binta wannan shine daidai wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mutum ne ya yi sahur bayan an an kira sallah ya- yake cin abinci to har aka kira sallah dai shine take tambaya yaya wannan azumin take azumin ta yayi bai karye ba babu laifi azumin ta yayi wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan kuma take tambaya wai me hukuncin bin liman sallar tahajjud masallacin makotansu ne shine take tambaya idan mata ne kuma a ana iya jiyo muryar liman ko da lasfika ko babu lasfika ya halatta idan mata ne tunda su sahunsu ba sai ya cika ya haɗu da na maza ba amma na maza dole sai sun fito sun bi sahu dole sai sahu an samu ittisalu saffi amma idan mata ne kusa da kusa ne akwai masallacin zaga a haɗe ke da katangar gida ma ana jin duk abin da liman yake wannan ba laifi za su iya yi wallahu alam in kuma ma da lasfika ne idan har an ɗauke za a samu zakara da zai ɗauka in mata ne ba laifi za su iya yi tunda dama za ga sahun su ai ba a haɗe yake da na maza ba wallahu alam Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba ta ce wai idan suka samu saɓani da mijinta ne wai sai ta tuna tsohon sai ta dinga tuna tsohon saurayinta kuma wani lokacin wai idan abin farin ciki ya same ta ko na jaje yakan kira ta a waya shi tsohon saurayin ya mata jaje shine take tambaya mai hukuncin haka eh sai ki tattara aiki tafi gidan tsohon saurayin naki da yake ba kya tsoron Allah ba kya tsoron Allah ki ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah ai duk lokacin da mace ta riga ta yi aure kin manta da tsohon saurayi kuma kuma ina kira ga maza duk namijin da matarsa ya auri yarinya to ko dai ka karya sim card din nan ko kuma in ba zai kari ba to ka nemi a goge komai a ciki sai abin da ya zama larura amma in ba haka ba za a kashe maka aure yanzu kaga gashi tsiyar ta yi auren amma wai in mijin ya bata mata rai wai sai ta tuno shi ka san ta tuno shi wani abu fa suke da shi ta maka kawaici ne wani abu suke yin da shi kuma ka je idan abun farin ciki ya same ta shine yake ma- fara yi mata murna ai ta mai da shi besti haramun kike aikatawa kuma wallahi sai Allah ya kama ki ki ji da kyau in baki tuba ba sai Allah ya tozarta ki cin amanar aure ne wannan duk matar da take magana da wani tsohon saurayi ko take tsohon bazawari ko wani mutum da take alaka da shi a waje bayan kuma tana da aurenta na sunna wallahi Allah bai zai barki ba za ki gani a ƙwaryarki kuma haram da laifi kike aikatawa Allah ganar da ku
wannan kuma take cewa tana yi wa malam barka da dawowa Allah ya karɓi ibadu Allah ya saka da muna alkhairi.
godiya Allah ya saka miki da alheri Allah ba da lada
mai tambaya ta gaba ta ce eh, ya ce eh, maƙocinsu ne yake da yarinya maƙocinsu ‘yar maƙocinsu to tana da saurayi to wai kuma sai ya dinga zuwa haka sai yana so ya dinga taɓa jikinta to ita kuma ta ji an ce wai idan kuka yi alaƙa da wani ba ba lallai ne ya aure ki ba ita kuma wai tana tsoron ta rasa shi tana dai ba shi haɗin kai a takaice Mm.
to shine wai take nema a bata shawara
ai kin gama kashe mu mu kan ai wannan zancen ai ya kare subhanallah wato lamarin matan nan malam sai dai addu'a kina son sa saboda kar ki rasa shi ya zo ya ta taba jikinki yana lalata da ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki je ki istighfari ki tuba ki je ki istighfari ki tuba amma ina jiya miki tsoron ya falla da gudu ya tafi ya barki bayan ya kammala da ke abu na biyu ki sani duk ranar da ya zo daga hannun sai taɓa ki saban Allah kuka yi saban Allah ne laifi ne haram ne haram ne haram ne haram ne duk yarinyar budurwa da ta bari wani ya taɓa jikinta saurayinta ko ba saurayinta ba da sunan ya zo zance ko bai zo zance ba ko ya gaya mata maganganu na tada sha'awa na batsa haramun aka aikata kuma yawan ta aikata irin waɗannan abun yakan cire albarka a cikin auren bayan an yi shi ma laifi ne kuskure ne kuma ina baki shawarar ki guje shi in ba ka ba wata rana sai yayi zina da ke kuma yanzu ma Allahu a'lam ba a sani ba ko kuma ta bashi haɗin kan ma ya lalata mata budurci ma ba a sani ba irin waɗannan tambayoyi suna ɓata min rai ƙwarai da gaske ba daɗi ana ta karatu ana wa'azi matan nan ba sa ji ni ban sani ba iyaye ba sa kula da 'ya'yan ne ban sani ba iyaye ba sa tarbiya ne wa 'ya'ya ban sani ba iyaye ne suka halatta wa 'ya'yansu wannan shi- shidanci da jaraba ban sani ba ƴaƴan mazan nan ba sa tsoron Allah ne mutum ya je ya lalata uwar uwar ƴaƴansa kai Allah ya sauwaƙe laifi kika yi haramun kika aikata ki nemi afuwar Allah Allah ya yafe miki
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce tana da saurayin tsawon shekara goma sha biyar kullum sai ya rinka cewa zai fito amma dai ya taɓa turawa an tambaya masa ta ce tun tana SS2 har ta gama ta yi diploma ta yi BSc ta yi NYSC ta gama to yanzu shine wani fa ya zo ya turo gidansa an gama komai sai ta faɗa masa zai yi aure ta ce wallahi wai ya rikice shine yake tura mata kuɗi wai ya halatta take cin kuɗi ki ci kuɗin ki ki more halal kika ci malak halak malak a ya bata miki lokaci a shekarun da suka gabata yanzu ka duba irin wannan mace ta zauna tana jiran mutum firamare tana jira sakandare jiniya siniya har ta yi diploma bsc duk ta gama bai zo ba kuma yanzu da ta ji wani ya fito zai aure da ya ji wani ya fito zai aure ta shine ke turo kuɗi Allah ya sauke in kuɗin da kika in ya baki wannan kuɗi kika ci albarkacin wato wahalar da kika yi a kansa ne ya cinye miki lokaci amma in abin da ya fi dacewa ne karki ci kuɗinsa kuma ki gaya masa ya daina zuwa gidanku kuma ina baki shawara ki auri wannan na ƙarshen da ya zo wanda ya zo da shirin zai aure ki shi za ki aura wancan dan kwafar da ke zai ba a shirye yake ba dan a caɓa ne kawai Allah ya sawaƙe
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba ta ce Allah ƙara ni- lafiya da nisan kwana wai shine take tambaya mai hukuncin matar da ta shaƙu da ɗan uwanta wai wanda wai mamarta da mamarsa ce ubansu ɗaya kamar cousin ɗin ta kenan wai amma ba ba gari ɗaya suke ba wai amma sun shaƙu shine take tambaya mai hukuncin haka ni fa irin wannan tambayoyin naku na latsi na latsi fa ba ba wato ya kamata ku san me kuke wallahi
ana shaƙuwar haka to kamar ya ku shaku ai akwai aure tsakanin ku ai cousin ki je ki aure shi idan auren sa zaki da ai da aurenta kai ya kake boye abubuwa ne to ai na faɗa ba ka ji bane
kana nufin da aurenta wai amma wai sun shaƙu da cousin ɗin wanda suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka nemo mana lambar mijinta kawai maganin wannan matar ka nemo mana lambar wayar mijinta mu- mu- mu shirya mata masa wata budurwa lafiyayya ya je ya ƙara aure kawai kaga wannan ya nuna ba shi kaɗai ba ne mijinta akwai wani kwazin ɗinta da take alaƙa da shi kaga da kaga da ta ce sun shaƙu ɗin nan in fa mace ta ce maka fa ta shaƙu da wani fa ka je fa ka nemi ƙarin bayani da fashin baki akan wannan zancen. Kai, ana kwama cala. Wai ina suke samun ka suke turo maka wannan wannan tambayoyin ne wannan wasu ta facebook wasu ta tiktok wasu kuma ta group inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma da yake mu nan makaranta muke karatu muke yi ki daina yi ba a shakuwa da wani cousin bayan an yi aure ba a shakuwa da wani dan gidan innaki bayan an yi aure ba a shakuwa da wani haramun alaiki ya ukhti ko ki bari ko kuma karatu na gaba idan muka zo zamu miki addu'a Allah ya jarabe ki da kishiya ko ki bari ko mu sa a nemo lambar wayan mijinki mu gaya masa kina can kina harka da wani ba a yi shi ma ɗin bai da tsoron Allah ne shi cousin ɗin naki kina da aure yana bibiyanki baya tsoron Allah ne Allah shiryar da ku da shi gaba ɗaya
Allah ya saka da alkai wai wannan take tambaya wai dan Allah wai yawan haihuwa daga mace ne ko namiji ta ce Allah ya saka da alkai ban gane ba malam to haka dai ta rubuto tambaya yawan in an ga ana yawan haihuwa a gida daga Eh.
mace ko namiji daga Allah ne Wai mutanen nan zamu lau- yau lafiya kuwa
Allah ya saka da alkhairi wato wata ce za ta yanka tsaye a gida kenan ko kuma daga Allah ne to mai tambaya Shine ta abin da gaba tambaya.
ta ce wai karin bayani take so akan salatu tasbihi da falalarta
ita ita salatu tasbihi wata sallah ce da da ba ni sunansa ake yin ta a don neman lada sallah ce ce ta nafila a ga yadda ake yin salatu tasbihi kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya rawaito a yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abbas ibn Abdul Muttalib ya Abbas ya kai baffana ala uallimuka ba zan sanar da kai ba ko ba zan baka ba ko ba zan baka kyautar wani abin da zai maka amfani ba in koya maka wasu abubuwa guda goma in ka aikata wannan Allah gafarar lahu laka zambaka Allah zai yafe maka zunubinka awwalahu wa akhirahu farkonsa da ƙarshensa kadimahu wa hadisahu tsohon zunubi da sabon zunubi khata'ahu wa amdahu kuskurensa da daidai ɗansa saghirahu wa kabirahu babbansa da ƙaraminsa sirrahu wa alaniyatahu da na ɓoye da na bayyanansa ya ce in koya maka abbas ya ce eh wani hadisin a hadisin salatu tasbih ake ce da shi imam abu dawud ne ya ruwaito shi a cikin sunan abu dawud to yanda ake salatu tasbih manzo Allah ya koya wa abbas cewa mutum ya sallah raka'a hudu raka'a hudu ce sallah raka'a hudu ce a kowace raka'a mutum zai karanta fatiha da sura raka'a hudu ina bayanin salatu tasbiha raka'a hudu kowace raka'a fatiha da sura a idan mutum ya gama suran zai karanta wannan addu'a yana tsaye subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan shine addu'a salatu tasbih subhanallahi walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ma'ana mutum ya yi kabbara raka farko ya karanta fatiha ya karanta sura to sai wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar guda goma sha biyar yana tsaye manzo Allah ya ce haka zaka yi sannan sai kai ruku'i sai ka dada maimaita wannan subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar guda goma a ruku'i ya ce sannan sai ka ɗago daga rukuyi ka karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu wallahu akbar guda goma bayan ka ɗago daga rukuyi sannan kuma sai ka tafi sujada a cikin sujada ma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar guda goma kana mai irgawa in ka ɗago daga kanka daga sujada subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar sai ka koma ka yi sujada subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ka dago daga sujada ta biyu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar yace idan ka irga wannan kayi guda 75 idan kai wannan kayi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar a raka'a daya duk raka'a daya kayi guda 75 a kowace raka'a yace to za ka yi wannan raka'a hudu idan ka ga dama manzo Allah ya ce wa Abbas an tusalliha fi kulli yawmin marra kowace rana za ka yi raka'a hudun nan sau ɗaya to ka aikata in ka ga dama fi kulli juma'atin marra a duk sati ka yi sau ɗaya idan ka ga dama a kowane wata ka yi sau ɗaya idan baka ga dama ba kuma a rayuwarka dai ko a shekara ka yi sau ɗaya ko kuma dai a rayuwarka yi sau ɗaya wannan hadisin a yana nan cikin sunan abi dawud hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku a cikin sunan abi dawud shekh albani allah ya masa rahama da ya zo ƙarshen hadisi ce hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi in ji albani allah masa rahama ya ce ƙawahu jama'atun min al'a'immati da yawa daga cikin malamai sun girmama sun ƙarfafa wannan hadisin akwai abubakar al'ajurri akwai ibnu manda akwai abu muhammad abdurrahim al-misri da Abul Hassan al-Maqdisi da Imam al-Munziri da Ibn Salah duk waɗannan sun ƙarfafa wannan hadisi da sauransu riwayar Abdurrahman Abdurrahman ibn Bishir ibn al-Hakam an-Naisaburi yace haddathana Musa har zuwa ƙarshe a cikin at-targhib wa tarhib hadisin ya sake zuwa hadisi na 677 wanda Albani ya masa hukunci ce sahihun ne li ghairihi shi ma dai irin wannan ne raka'a hudu mutum zai yi idan yayi zai karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar a raka'a ta farko yana tsaye in yana tsaye bayan ya gama karanta sura kenan sauran duk wata kabbara da sai yayi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar har a zuwa ƙarshe wannan a hadisin Abu Dawud ya ruwaito shi Ibn Majah ya ruwaito shi Ibn Khuzaima a ya ruwaito shi a cikin sahihinsa a amma shi da yazo yace in sahal khabaru idan hadisin ya inganta fa inna fil qalbi min hadha al isnadi shay'an yace a zuciyata a cikin wannan isnadin inji Ibn Munzir yace akwai wani abu kamar dai ya soki ainihin wato hadisin Imam al-Hafiz ya ce Imam Tabarani ya ruwaito shi a riwayar Imam Tabarani ya ce idan mutum wannan salatu tasbih din raka'a hudu ne ake yi ya ce falau kana dhunubuka mithla zabadil bahri da zunubinka ya kai kumfar kogi gaba daya ko kuma iya adadin yashi na duniya gaba daya sai Allah ya yafe ma zunubinka in kai wannan salatu tasbih din to shi wannan hadisin um, Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah masa rama yace rawa hadal hadis min turuqin ruya hadal hadis min turuqin kathira an ruwaito wannan hadisi ta hanyoyi masu yawa wa an jama'ati min as-sahaba ba sahabi ɗaya ba da yawa cikin sahabbai sun ruwaito kuma daga cikin su yace irin hadisin Ikrima shi ma haka yace jama'a daga cikin malamai sun inganta wannan hadisin kamar yadda muka yi bayani Allah masa rahama Um, malamai sun yi saɓani akan ingancin hadisin salatu tasbe imam muslim ibn al-hajjaj ya yi magana akan wannan hadisin ya ce la yurwa fi hadha hadisi isnadun ahsan min hada da ya kawo hadisin da wani isnadi ya ce ba a taɓa rawaito shi da wani isnadin da ya fi wannan kyau ba yana nufin hadisin ikirma daga ibn abbas wanda muka karanta muku kenan to Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin Abu Dawud kamar yadda yazo a cikin Sahih Abi Dawud a lamba ta 303. A shi da kansa Albani Allah ya ji kansa rahama na takaitu ne da magana Albani saboda akwai maganganu da yawa yace fi salati tasbihi kalamun tawilun wa khilafun muntashir. Salatu tasbihi akwai maganganun malamai masu yawa da kuma maganganu da sun yadu a duniya da yawa. Yace na faɗa ba a nan ba na yi bayani dalla-dalla kamar yadda ya zo a cikin targhib wa tarhib da sauransu ya ce fi ma zakartu kifaya to amma shi kansa albani kamar yadda malamai suka faɗa a cikin mishka ya an samu ra'ayi guda biyu ya raunana wannan hadisi kamar yadda ya zo a cikin mishka hadisi na dubu ɗaya ɗari uku da ashirin da takwas a takaicen takaicewa shi wannan mai tambaya wannan dai shine yanda ake yin salatu tasbihi wasu malamai sun raunana hadisin ba sa aiki da shi kamar yadda na yi bayani wasu malamai kuma sun inganta shi da haka har yanzu har gobe a cikin fatawoyi da ake na malamai za ka ga wasu suna ba ni sunan shi ana tambayan su akan shi wannan hadisi na salat tasbihi gaskiya ba ni sunan shi suna raunana shi ba sa ba da fatawa na ayi da yawa daga cikin malamai akwai masu ba ni sunan shi masu wannan masu wannan fahimta wasu kuma suna cewa aje ai wallahu ta'ala a'lam na tafi akan ra'ayin waɗanda suke ganin hadisin mai rauni ne da'ifi ne ba a aiki da shi amma na faɗi wannan ne saboda babi na ilimi babu mamaki wasu malaman kuma suna da wani binciken wanda ba wannan ba ina ganin insha Allah ta'ala wa bihada alqadri kifaya sai dai kana da wani bayani kuma da zaka yi wallahu alam to masu sauraro duka duka nan muka kawo ƙarshen shirin kada ku manta za ku iya turo da tambayoyinku kai tsaye ta facebook a page ɗin injiniya abdullahi adamu musa sannan ta tiktok za ku iya turowa a kan pejin malam directly dr abdullah usman gadon kaya a tiktok kenan sannan za ku iya turowa mata instagram shi ma dr abdullah usman gadon kaya sannan a tiktok ma za ku iya turowa a kan page ɗin injiniya Abdullahi Adamu Musa. Sannan kuma masu turo da tambaya za su iya turowa a kan lambar waya text, text message a kan lambar waya ta plus 234 wanda baya Najeriya 070-865 takwas shida biyar sai kuma wata 865 ɗin takwas shida biyar sai 09 wato sifili tara masu turowa akan text message kenan so sai kuma ta whatsapp dama akwai group za a iya ci gaba da turowa kai tsaye insha Allah to shek sai a yi rufe da addu'a ko To, abin da muka faɗa na daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe muna neman Allah ya mana afuwa. Cikin dukkan wannan bayanai da abin da muka faɗa ya Allah abin da muka yi na daidai ka ba mu ladan wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe ko karancin fahimta ko rashin ganewa Allah ka yi mana afuwa Allah ka yafe mana Allah ka sa mu cika da imani. Ubangiji Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ba mu abin da za mu ci da abin da za mu sha. Allah Ubangiji ya yi mana dukkan fitintinu da masifu. Jihar Katsina tana cikin wani yanayi da tana buƙatar addu'o'i kwarai-kwarai da gaske a satin nan cikin satin nan aka yi mana bayani mara daɗi da muka ji muna miƙa ta'aziyya ta musamman ga ɗan uwa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na wannan ƙasa na jama'a ce za ta fi dawo kamar sunna Sheikh Abdul Basir dan mai kawo Sheikh Abdul Basir dan mai kawo ɗansa Yusuf yaro mahaddacin Alƙur'ani matashi da ranan Allah a wannan ƙauye na garin ɗan mai kawo 'yan bindiga suka je suka harbe shi da bindiga suka kashe shi lahira da shi da sauran mutane muna yi wa Sheikh Abdul Basir da mutanen Katsina Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina gaba ɗaya da shugaban Izala gaba ɗaya Sheikh Abdullahi Balalau duka muna muku ta'aziyya dangane da rasuwar ɗanmu a ɗan uwa a ɗan gidan Malam Abdul Basir ɗan mai kawo Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ce mako masa Allah ya tsare rayuwar dukkan musulmi da aka kashe a wannan gari da wanda ba wannan gari ba wannan fitina da muke fama da shi na bandits da yan bindiga ubangiji Allah ka takaita mana Allah ya sa gwamnati ta wayoyici waɗannan jihohi ta yi musu tanyo da agaji Allah ya sa shi shugaban ƙasa mai girma Bola Ahmad Tinubu ya tuno da alƙawuran da ya yi a lokacin da yake kamfen. na cewa ba za a ɗauki wani lokaci mai tsawo ba zai kammala da wannan matsala ta rashin security a wannan jihohi namu na arewa mai girma shugaban ƙasa muna tunatar da kai akan wannan alkawari da kai wannan abu yana nan a rubuce yana nan a yaɗe kafafen yatsa labarai da jaridu duk sun san da shi so muna ƙara tunatar da kai arewa ta zama abin da ta zama na ainihin wato zubar da jini da kashe mutane kullun sai an kashe dan adam a arewa kullun ne babu ranar banza jiha kaza jiha kaza jiha kaza ana cikin wani yanayi mara daɗi kwarai da gaske muna fatan duk wanda aka kashe su Allah gafarta musu Allah ka tsare mana rayuka ma duk inda muke Allah kuma ka ba mu mutuwa ta shahada mutuwa ta daraja ubangiji Allah ka zauna da Najeriya lafiya ka kare mu da karewarka ka raba mu da dukkan musifu da dukkan tashin hankali da dukkan bala'ai da balahira da ke tashin tashin da tashin tashina a wannan ƙasa Allah ka samu cika da imani sai mun sake haduwa da ku in Allah ya so yadda a sati na gaba bi idnillahi tabaraka ta'ala ranar talata abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh